فاتي على ثلاث الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المعصر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالظفر bani isra'ila kamar yadda muka karanto jiya cewa sun inda Allah yake su shiga sun fi shiga har kuma annabin su yi musu addu'a fa furuk baina na wa baina qaumil fasiq wa baina qaumil fasiqina Allah kuma yace to yanzu ba za su shiga garin ba za su ta imuwa har shekara arba'in mul ishirin da bakwai ne fa kawai amma kuma suka yi ta ɗimuwa a cikin yadda suka shekara arba'in a cikin mil ishirin da bakwai in ban da Allah zai iya wannan mil ishirin da bakwai to Allah annabi Musa ya baƙi ciki Allah ya ce a'a inna ma yastahiquna ma waqa'a fihi wannan abu da ya afku cikin bani Isra'ila sun tantance wannan minal musibatu na daga musiba shahu bani Isra'ila sun kamauce muddata arba'ina sanatan gwargwadon a shekara arba'in fi tis'ati farasika a cikin mil ishirin da bakwai kawai bi kudratin Allah tabaraka wa ta'ala da ikon Allah law tafakkaru da bani Isra'ila sun yi tunani da Allah ya da musu da hankalinsu ai sai sai bari su dubi rana ko garin nan da za su je a gabas ita ne ko a yamma yake to ai su tafi a gabas to a ba su wannan ba kuma da Allah ya da musu da hankalinsu sai su inda tafiyar dare ce bari su dubi taurari a wanda ina rika a riha take din nan ba sai su duba duba taurari ba sai su dinga bi amma Allah ne bai dawo musu da hankalinsu ba ko kuwa ai bakin teku suke bi wannan ruwa na tsabariya ai bakin su suke bi ko to da Allah ya dawo musu da hankalinsu da mutane masu hankali sai su dinga cewa to yanzu bari mu ga ai daga nan za mu ga wata alama ga wata alama ga alama dutse ga alama dutse to duk da yi hankalinsu bai dawo bare su yi wannan ko su kalli tekun ko su kalli taurarin ko su kalli rana din lawajadu ɗariƙan da sun samu hanya ya takalla suna min hazir bukati da za su kubuta daga wannan wuri da suke ta kaiwa da kawowa to walakin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai ubangiji ya jira daukaka a ajazahu ya gajiyar da su fa ba kofi tilkal muddatu suka wanzu cikin wannan lokaci fi masafati tis'ata farasika cikin tafiya ta farsaki guda tara wa kila ta farasika kila ma ba farsaki tara bane kila ma farsaki wato wato shida ne wato mul goma sha takwas kenan ila ma mul goma sha takwas amma suka yi arba'in na sanatan shekara arba'in azaban lahu wannan Allah ya musu ne dan azaba gare su da Allah hun kala ko amara Allah tabaraka wa ta'ala domin su sun saba wa horon Allah wa amma Musa amma Allah Musa wa Haruna da annabi Haruna fa kadda kiyama hun sun wanzu tare da su su a cikin wannan dimuwa din wa kuma ma talafa amra Allah ka duba ga annabawan Allah manya-manya irin annabi Musa da annabi Haruna amma kuma da su aka sa wannan wahala kuma duk da su ba saba wa lamarin Allah ba ma kala ba amra Allah ba saba wa lamarin Allah tabaraka wa ta'ala fa kaifa yakuna ni fil azabi to ras zaman to cikin azaba wa ma bari an da yiska sun kubuta kila aka ce li annahu ma lam yakuna ma hun fiti wayan su malamai suka ce ba sa ciki amma dai wa sahihu abin da yake ingantacce annahu ma kana ma hun fiti suna tare da bani isra'ila ne duk da su aka ta wannan dawainiya a ciki ma suka rasu walakin sai dai lan yadurra kuma su biyun nan abun bai cuce su ba kana alaihi ma barkan wa salaman su sai ka biya salman musu sanyi wato ta zama musu kuma aminci kama kanatin naru kamar yadda wuta ta zama to ala ibrahim abu annabi ibrahim bardan wa salama wato sanyi ce kuma da aminci wa hadhihi alqadiyatu wannan wato abu da ya faru tunbi'uka za ta fadakar da kai za tunatar da kai da shijata subati wato abin da abota take jawowa wannan zai nuna ma abin da abota take jawowa to sai ka san wa za ka zama abokinsa fa inna bani isra'ila bani isra'ila kalafu amran la sun saba wa lamarin Allah fafakau fiki sai suka zauna cikin wannan dimuwa arba'in na sanatan shekara arba'in wa musa wa haruna annabi Musa wa da Haruna allazan wa innan da su biyun nan lam yukalifa amr Allah su ba saba lamarin Allah ba su annabawan Allah din ne ma amma lamma sai ba haula il fasakata yayin da suke abokan wa'annan fasikai ne ba za su yara tare da su suke bakiya su ci shi kenan su ma sai suka zauna a cikin wannan dimuwa din ma a wuri tare da wa'annan fasikai arba'in na sanatar shekara arba'in duk abin da ya samu fasikan nan su ma sai ya same su wa haula il fasakatu su kuma wa'annan fasikan lamma kana fihim Musa saboda akwai Musa a cikin su wa Haruna da Annabi Haruna ba kausu kiri sai suka zauna cikin wannan dimuwa fi a azamin ni'imatin amma kuma a cikin ni'ima babba lamma talabu ta'ama yayin da suka nemi abinci suka ce yanzu kullun tafiya kullun tafiya ya za a yi noma ta ina za mu dinga cin abinci to annabi Musa ya roƙi Allah sai Allah ya to shi kenan dai abinci ne zai dinga sako musu da soyayyen dan shila da kuma matar ɗan dabino wato juice da haka zan dinga kawo musu kullun lokacin cin abinci sai dai a kawo musu soyayyen dan shila kuma a kawo musu darfar zuma to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wani lamma kada su ta'ama anzalallahu alaihim almanna sai Allah ya saukar musu darfar zuma wasalwa da soyayyen dan shila a ɗaya ba da'ami wannan shine abinci mafi daɗi a duniya wuji da fi duniya da aka samu a duniya kuma suna cikin wannan azabar ne fa wannan ma ɗalabin libasa yayin da suka nemo riga kaya kuma suka ce yanzu kullum tafiya kullum tafiya idan kaya mu suka yi dauka wa shira mu tsaya sai mun yi wanki ko mun yi wato shanya ya bushe abu to shi kenan an da Musa ya ga Allah Allah ya to shi kenan dai kayan da ba za su dauka ba shekara arba'in ran da aka shiga da kayan haka suka ba wanda ya dauka a ciki ba su ya dauka ba wannan ma Allah kun libasa da suka nemi kayan da za su sa bakiyar libasuhu sai kayan su ya wanzu layarta suku baya yin dauda wala ya bula baya tufa yanda aka duk duk wanda ya shiga da rigar sara na farko din to har shekara 40 din nan da wannan kayan ya fita ba su dauda ba su tufa ba wadanna gurbawa suka ce yanzu ga tabiya da daddare to yanzu ya za mu samu fitila kaza kaza fitila annabi Musa nan ma ya gaya wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake in dai tsoron duhu ne fitila fa'ar sallallahu amidatan shi kenan in dare kawai sai Allah ya saukar musu ginshiki na haske ga shi nan duk sai haske ta ji ta tafiya cikin haske ta tafiya cikin haske kamar yadda yanzu cikin dare za a sa kyandira kuma shi kenan in mawuki ne a sa kyandira a cikin ginshikai kuma kana ta ganin haske to haka Allah ya musu sai Allah ya sako musu ginshikai na haske in dare kuma sai ga haske gwargwadon fila irin ta masallaci to shi kenan sai haske dajin duk gaba ki ɗaya min nurin na haske waɗannan sun sukuya suka nemi shayar da ruwa to ina za a je a dinga samo ruwa baba raba musa hajarahu sai annabi musa ya daki wannan dutse da yake tare da shi fa fadat lahumu isna asharata aina sai ido goma sha biyu na ruwa ya dinga bulbula daga cikin wannan dutse kowace kabila ta iba ba ma haifa na wani ba kan alima kullu nasu masharabahu Allah ya ce kowace kabila ta san mashayarta haza wannan irin abu da suka samu bi barakatu suhbatu Musa wa Harun saboda albarka abota da annabi Musa da Haruna suka samu wannan wa baqa Musa wa Haruna bil azabi shi ko Musa da Haruna su zauna cikin wannan azaba ma wani tare da su bi shu'umi suhbati ulaika al mukhalifina saboda shu'umin abotaka da waɗannan wanda suka saba lamarin Allah alam ma ba kau to haka sai a ji tsoro kan mutum ya ta zama da masu saban Allah duk wani sabon ga zani akwai akwai hukuncinsa shi wani sabo sai dai in an tuba in Allah ya so ya ɗauke zunubin ya ɗauke hukuba ma ya ɗauke zunubin ya ɗauke hukuba in kuma ba haka ba sai Allah ya ɗauke zunubin ba za a sha wuya a lahira ba amma kuma za a sha ta a nan duniya to duk wani zunubi haka yake Allah ya ce duk a masifa da ta same ku abin da hannunku ya jawo ni wai ma fadan Allah ya yafe da yawa to ka je kai ta zama da mutumin da yana ta dungumo masifa ga sanan za ta zo to kuma kai ma za a raba a baka za a raba a baka To, kuma amfanin zama da bayan Allah irin alherin da ya samu waɗannan duk da suna cikin masu haga haka ya samu kaga haka ya samu Abu Lahab a cikin al'ummar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wuta ne sai fulana ranza ta lahadi dan wuta ne amma saboda yayi munna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ranar litinin sai ya sha ruwan dadi a wuta duk ranar litinin sai ya sha ruwan dadi ya sha nono kuma a cikin wuta kamar yadda su bani Isra'ila nan da cikin azaba amma ga suna cin zuma da karin aka mamaki wannan ai da abin mamaki ko ashe an taɓa yi a wata al'umma da bani Isra'ila suna cikin azaba ta shekara arba'in fi huna fil ardi amma kuma suna cin soyayyen dan shila kullun da zarbar zuma kuma suna shan ruwan daɗi kuma ga fitila an ba su da kayan su ba zai yi daunawa ba zai yi abu kuma amma a cikin azaba ake duk gaba ki da a cikin azaba ake to su annan Musa da Haruna shukumin zama da wa'annan wanda suka sawa dinnan shikenan su ma bala'i sai ya shafe su falan ma ba kawai fi arba'in sanata yayin da suka zauna cikin imuwan nan shekara arba'in tawaffa harun sai annabi harun ya rasu shi ya fara rasuwa shikenan ya roƙi annabi musa annabi musa ya roƙan ma allah yana so inda annabin ƙarshen zamani din nan zai fito ya je ya mutu a can inda annabi wannan shine asalin zaman yahuda a madinan manzo allah annabi harun ya roƙi annabi musa ya roƙan ma allah Allah ya jawo maka san madinan manzon Allah ya mutu a ciki. Shi kenan annabi zai ce zan fita. Suka fita daji ya je ya mutu a can Allah ya jawo dutsen Uhud aka binne Haruna a dutsen Uhud. Kamarin da yana nan akan dutsen Uhud. Dutsen Uhud. Aka rubuta Musa ya rubuta da komai da komai wannan kabarin annabi Haruna ne gashi. Shi kenan Allah ya mai da Madina. annan Musa ya dawo bani Isra'ila ina Haruna yace Haruna ai ya rasu kun ji kun janga aka zai ce oh dan kaga muna son sa ko shine ka je ka kashe shi kaga mun fi gane magana ka kuma mun fi san sa shine kai shi shi kaje kashe shi kai kawai kanka ce wani abu ko Musa kuma sai ku fitar da kai sai da kiyar da shi ma za su kashe shi sai da ya kai kuka wajen Allah sai Allah ya turo mala'ika ya zo aka taso Haruna ya zo ya mu tunda yanda aka ga yanda aka sannan shi kenan suka yi ta shi kenan وكان محبوبا annabi haruna ya zamanto masoyi ne fi bani isra'ila aksara min musa sun fi son haruna da musa saboda musa yana da zafi yana da kaularawa kuma haruna ya fi sanyi to falan ma akbara musa yayin da annabi musa ya ga musu da anna haruna tawassa fitan nan da suka haruna ya rasu ittahamu sai suka tuhumci annabi musa da annahu qatalahu cewa shi ya kashe haruna da kauni mahbuban inda wai dan su sun fi son haruna shine musa ya kishi aksara min sun fi son haruna da musa فدعا موسى ربه سيأنا موسى كلا أبنجيجنسا فأنزل الله الملكة سيألا يسكت ملائكة فأتى بهارون يجيزو مفد عن نبو هارون فكشف لهم أن هذه هارون يجي آآ آآ ba shi ya kashe ni ba ga yanda aka ga yanda aka kuma ya binne ni ina can kasan nan da annabin nan da aka ce zai bayyana ƙarshen zamani shine Madina to shine bayan an fita daga Imuwa wayan suka zauna a Baitul Maqdis din wayan suka auro kayan suka taho inda kabarin masoyin su yake Harun shine asalin mun yahuda su zauna a madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzo Allah ya kore su duk gaba ɗaya da suka saba alƙawarin nan da shi kenan fa alimu sai suka san annahu ma ta gaira makasuli ya mutu ne mutuwa ta ɗabi'a ta Allah ba wai kashe shi akai ba fallan ma karba mautu Musa yayin da shi ma mutuwa annabi Musa ta zo kallaba min Allah sai ya roƙa daga Allah an ya tawaffa ya kashe Allah ya tawaffa kai ya karɓi ransa illa bil ardul muqaddasati sai a ƙasar nan mai sarki faƙar raba hu ilal kudusi shi ma da rasuwarsa ta zo sai Allah ya jawo baitul maqdis din duk wannan zai kudura ce ta Allah ga su dai a cikin imuwan wannan waje ba za a fita ba dai shekara arba'in dai ba za a fita ba amma wa'annan duk bayan Allah ne dama ba su kai laifin ba shi Haruna gashi an jawo Madina annabi ya rasu a ci shi kuma Musa aka jawo baitul maqdis din aka jawo ta ya rasu aka binne shi kadai ya fita to kenan da lokacin rasuwa ya Allah ya san da shi to fita daga cikin su fita kaɗan koma bayan wani waje na inda ba sa gani to ya koma can to Allah ya jawo wannan ya rasu mala'iku suka binne shi da ga ba wanda ya san kabarin annabi Musa inda shi ya yake to balan ma karba mautu Musa yayin da mutuwa annabi Musa ta zo kalaba min Allah an ya tawaffa sai ya nema daga Allah Allah ya tawaffa kai ta uransa illa bil ardil muqaddasah sai a wannan kasa ne danki فقربه الى القدس sai Allah ya kusanta shi zuwa baitul maqdis ramyatan bi hajarin kamar jiga ga dutse fatawaffahu nalika sai ya rasu anan aka binne shi anan qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace law kuntu hunalika da ina nan a baitul maqdis la araitukum qabrahu da na nuna muku inda kabarin Musa yake indal qasib al ahmar ga shi nan wajen tudu rayin nan jato anan wajen mu'jiza ta annabta kuma da ta a Madina yana nan da wajen rayin nan jato a baitul maqdis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annan mu'jiza ce to nan kabarin Musa yake amrun nubuwwat kaji lamarin annabta wakilu واتل عليهم نفقفنا يا دم ذي الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر واتل بها كرنتا musu يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتل عليهم كرنتا أجريسو نبأ ابن آدم gaya musu labari ‘ya'yan Adamu guda biyu, kusa alaihim ka ba su labari da saka ibnai Adama, wato labarin ‘ya'yan annabi Adamu din nan guda biyu, Habila da Kabila, ka ba su labarin Habila wa Kabila, su yahuda suna nan da wannan labari a cikin littafin suna taɓa koyewa ai ba wanda ya san labarin ya'yan da aka fara haifa da wanda ya fara mutuwa a duniya sai mu malamai sai mu malamai ita na zai ga annabi ya zo yana karantawa ai kaza kaza ce kai mutumin nan kullum ya tona asirin mu wasu annabi ne ba wani bai kudan da ya gaya wannan kisa in ba Allah ba to karanta musu labarin habila wa da kabila bil haqqi da gaskiya in karraba yayin da suka yi ibada ibada ta hadaya qurbanan ibada ilallah zuwa ga Allah qurbani ibada ce da zaka irin ya mutan da da suke to yanzu ita muke cewa hadaya ko ita muke cewa layya amma su da can wajen da ake kai ibada can zaka je ka kai ka aji ka ce gashi nan na bawa Allah don Allah ya karba sai Allah ya aiko wuta daga sama fara sai da ta cinye to Allah ya karba kenan in Allah bai karɓa kuma sai a ban ma kayan ta sai mutan da su su dinga mutumin banza ga shi nan ba a karɓi a sadakar sa ba kaga mu Allah ya kirtu da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ka ba dan adam dan uwanka dai mutum za ka ba amma su ba dama ajiya za ka in Allah ya karɓa ya wuta da shi to to in sarrafa qurbana yayin da suka yi ibada ibada ta sadaka suka yi hadaya ilallahi zuwa ga Allah wa huwa kafshun lihabila shi habil ya kawo rago mai kiba wa zargun li qabila shi kuma qabila yaje ya kawo zangarniya burtuntuna wanda ba komai a ciki ta lalace ta lalace ya zo ya watsa a gaban rabai ya ce ga ta nan ko Allah ya karba ko kai ya karba ni gani ne da wannan yarinya ta ku gina ni na hadiji ma sai an karba daga ɗayan su wa huwa habilu shine habilu mai rago da an nazalan naru wuta ta sako mina sama'i daga sama fa akalar qurbana wuta ta cinye wannan ibada ta hadayansa ولن يتقبل من الآخر أما بأكر آدق أيام با وهو قابل شين قابل فغضب فيه بشي وأضمار الحسد يقول حسد وفي صدق ما واتو أنون في فيك وفوق ثم يدعك تفسر ذاته Sissar za ta zo duk abin da ya jawo da aka ce su je su yi sadaka din shi wannan ƙabilu shi hadilu mutum ne mai ciwo ya je ya zaɓo karo a cikin ragunan sa wanda ba kamar rago irin sa ya kawo shi to gashi na kawo Allah shi ko ya je samo zangarniya lalatacciya ragowar geran jikin ma ya cire ya zo ya watsa wa rabu ya ce to in Allah yana so ya dauka amma zai so ya dauka ni dai ina nan kan alima ba wai na ka zan ragon na ba me za ka ra'ayi to kuma da aka karbi na bawan Allah kuma sai hasada wato har aka tsada kan ma akwai jijigo kenan ko wa amara al-hasad ya kulle hasada bi nafsi a cikin ransa ila an hajji adam har sai da annabi adam ya tafi haji sannan ya fito da ita قال لأقتلنك sai ce da dan uwan nan nasa da ya bari babansu ya tafi haji annabi adamu Allah ya kaura ma haji duk shekara sai ya taho daga indiya zuwa makka ya zo ya haji duk shekara har sahabbai suka tambaye shi to wace me yake hawa annabi yake ne sai kawa adamu kam kawar da shi kamu kamu sittin shine kawansa ba wata giwa ko wani ragumi ko wani waye da zai iya daukan adamu da kafarsa yake tahowa tun daga indiya sai ya gamo zuwa makka da kafarsa kuma ikon Allah har yau alhazai ba kamar irin na indiya wajen yawa kuma makan ma ka ce kasar su ce yan sallu to dama dai daga can aka fara tahowa a zuwa hajji shikenan sai da ya bari baban su ya tafi maka to shikenan yace da habilu qala lahu sai yace da habilu la aqtulannaka wallahi zan kashe ka qala lima habilu yace dan da za ka kashe ni qala li taqabbulu qurbanika saboda karban ibadan nan taka ta hayatu ta hayatu ni ni ba a karbi tawa ba قال إنما يتقبل الله min al-muttaqi da yake ba Allah ne hadisin kuma sai ya hau wa'azi ita an ba ni zaka ji haushi ba Allah dama ya gaya mana babanmu ya gaya mana Allah ya gaya masa inna ma yataqabbalu Allah Allah yana karɓa ne min al-muttaqina daga wani tsoron Allah ba kowanne ma mahaukaci ya bayar za a karɓa ba kana Adamu alayhi salatu wassalam annabi Adamu tsira ga amsa Allah ta wata a gaishe ya kasance tazawwaja bi Hawwa ya aure Hawwa kamar da aka sani bayan ya yi barci Allah ya ɗauki kashin haƙarƙarinsa an halicci mace Hawwa'u to kuma aka ɗaura musu aure da ita abu sa sadakin salatin annabi guda goma sallallahu alaihi wasallam fa hamalan minhu 20 badana to kuma aka sako kasa aka sako kasa Hawwa'u ta dinga haihuwar tagwaye tagwaye tagwaye tagwaye da ke haihu sau ashirin ciki ashirin kaga yaya arba'in ta haifa a duniya tagwaye tagwaye tagwaye tagwaye tagwaye su da ta haihuwa ashirin Ƙila shi habilu shi aka fara hai- habilu shi aka fara haihuwa a aljanna shi da ta uwarsa Ƙila Ƙila kuma duk a nan kan ƙasa ake haihuwa to shi ƙila habilu an haife shi aljanna shi da ƴan uwarsa habilu kuma shi da ƴan uwarsa an haife su a nan ƙasa yana daga shari'a annabi adam wannan cikin na tagwaye din nan mace da namiji to da wancan cikin na tagwaye da mace da namiji to in an tashi aure sai a ɗauko matan wancan cikin a aura wa ɗan wannan cikin a ɗauko matan wannan cikin a ɗaura wa aure da ɗan wannan cikin to kamar wai an je wani gida kenan an yi aure kaga mutum bai auri shakikiyarsa ta cikin ciki ɗaya ba dan ba wa'yansu mutane a duniya ɗin sai su to haka ne shari'a adamu a sassafa irin haka فعمل منه 20 بدنة حواء تايتكي 20 هيوا 20 دي في كل بدن أتكين ذكر شكي غلام وجارية أكو أنت قاية مثل نمج مثل نمج هكذا تدنك هيوا هكذا آدم الجارية من هذا البدن sai annabi Adam ya ɗau matar wannan ciki wa zawwaja hali gulam min zalika albadan ya aura wa namijin wancan cikin fakti labul buduni su a shari'a su saba wa haihuwa kama makama istilabil ansabi ya tsaya sabawar dangi kaga mutum ba ɗan uwarsa zai aura ba wata zai je a wani waje to kamar cikin ya zama haka kenan fi shari'a ta adam a cikin shari'a adam falan ma hana tarwiyi da habila wa kabila yayin da lokacin auren habilu da kabil ya zo arada adam sai annabi adam ya so an yi zawi ga uku ta kabila ya aurar da yar uwar kabilu min habila ga habilu ya aurar da ‘yar'uwar Habilu kuma min Kabilu da Kabilu, famtana, ila Kabilu da ‘yar'uwarsa aljanna aka haife su sun fi kyau, shi ko Habilu da ‘yar'uwarsa a nan kan ƙasa aka haife su ba su kyau ba. Sai da nan Kabilu ya ce, ya wannan ya wane ya kasa wannan, ka ɗau ‘yar'uwa ta kyakkyawa ka ba wannan ni ka ɗauko ‘yar'uwarsa ka ba ni. Anan ya ce Allah ne ke ce ba wani Allah ya ce shari'a kai ka dinga tsara abubuwanka. Kowa an ya ga abin da ya ce ba Allah ne ya ce ba. Shi kenan. to da lokacin aurar da su yayi adam ne ya niyya haka famta na kabilu kabilu ya ce wallahi ba zan yarda da wannan ba a ban mu dan uwa da ta fi kyau ni na aure ta wa qala inna taw'a mata yace ɗan tagwayen ta haka ajmalu min taw'a mata habilu ta fi ɗan tagwayen habilu kyau wa huwa la yarda bi hadha shi ba zai yarda da wannan ba la budda an yatazawwaja bi ukuti shi ya uwar cikin sa kawai zai aura wallahi haka fa kallama wa adam adam ya tawa'al fa qala lahu inna ma jarat alaina kawai wannan al'ada ce kawai ka dinga yi a kawai ko ka jurta zalunci ne kawai za a yi fakat har zalunci bi hukumin lahi ta ba wannan ba hukuncin Allah bane kai ka shirya kawai Adam dan dai ka fi son Habibu ne kawai rike so ka bashi ƴan uwa ta kyakkyawa ka bashi sannan za za zan mutu yana son mace ko irin a ce ba za a yi tsara ne ta a bari je kawai a addu'a dai Allah ya sa abin ya alkhairi ko kan ma a gano ma wani abu ko an gano dai dai shi ba zai yarda ba shi kenan wannan zana jibrilu sai annabi jibril sai jibril alaihi salatu wa salam malaika ya sauka fa qala sai ce inna allaha ya'murukum to tun da rigima ta kici ta kici mewa Allah ya ce an yanka qarrabu qurbanan su yi su yi ibada kowa ya bada hadaya wanda Allah ya karbi hadayansa to shine mutum wannan yarinya kowa ya je ibada ya bada hadaya to wanda Allah ya karbi nasa shine mijinta إذا تكفل الله قربان هاجلا هلا يشر في حتى هاجلوا فهو أولاد الجنس وشيل مجن ياريا المنافي فيها وتعيش لجمع السكنة وإذا تكفل قربان هاجلا إذا قوى أكثر في وتحدين هاجلا فكذلك تنزشين مجن ونياريا فأما هاجل أما هاجل فكان يرد الحيوان shi yana kiwon dabbobi fa tara karshen sai je zaɓo rago jamilan kyakkyawa ƙasu wata zara ila Allah yayi kafan da kai zuwa ga Allah ya kawo shi to gashi ni ga sadakar da na kawo Allah da an ya takabbala mini kuma ya ta addu'a Allah karba Allah karba mana Allah karba mana da ya girma kan yawa ni da na kawo katar rago ma ai ni kai za a karbi nawa ta da wani wajen Allah shikenan wa ba'ahu ya zo ya ajiye shi wa qabilu shi ba qabilu kana harrasa manoyi ne fa zahaba ila zarhi sai ka zo wajen yabanya sadumbunsa wa kaza sungulatan ya dauko dami wato zangarniya a kaza ma jami'ar al'umma kuma duk sai da ya tsintsince ma hatsin da yake cikin ta duk ayar da yake cikin ta ma yadda ya tsintsince wa alqahawul kamshi ya jefa soshiyar zangarniya wajen rabon wa kala yace in sha Allah ta kammala to in Allah ya ga dama ya karba min ni daga waje na gashi nan na ajiye aw lan ya takabar kai ko bai ga dama ma ya karba min ni daga waje na fa ana la budda li min muradi yau zan yadda a bada yarinyar nan ga wani ba ko a karba ko ka a karba ni dai ina nan shikenan sallan ma lan ya takabbal Allah minni yayin da Allah bai karba daga wajen ajizu ba ya annahu kama kala dan shi kamar yadda Allah ya faɗa inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba daga masu tsoron Allah ne fa nazala naru sai wuta ta sauka mina sama'i daga sama bai ba a fara wa hamala kamsha kabila ikon Allah ba ta kona ragon ba Allah ya ajiye zai fanshi annabi Isma'ila da shi sai ragon ya sama sai a ga an dauke ragon an yi sama da shi ila sama'i zuwa sama wa bakiya sumbula da kabila wato zangarniyar kabilu kuma ta zauna ba ko kallon na ba ai ba ba a sada wuce shi kenan sai kulle a sada shi kenan Adamu sai ya aura wannan yarinya ya aura mata wa qala lahu yace takabbala Allahu minka Allah ya karba ya karba daga wajen ka ko wala ya takabbala ni ni ka bai karba daga waje na wato kai yanzu har Allah ma ya fi son ka wato banda ni kenan ko kaga ya manta ba shi ya jawo amma kuma yanzu laifin kullum ya hasa da haka yake shi zai jawo abu amma duk abin da ya same shi ya ga wancan din ne ya jawo masa an ce ba a taba ganin mutum shi ne macoci amma kullum kamar shi ake tuba ba irin mai hasada shi yake tuta amma kullum shi zai dinga zaki kaga kamar shi ake tuta in ma baka san ma shari'a ba ma yakan su ma shi aka tuta kaga dai shi ya zo yawa Allah ka ce ya kawo abu mara kyau an hora shi ne yana ta zaki wato Allah ya yi nuna bambanci ko wato ya zaɓi naka wato bai zaɓi na ba ko Allah sai ce masa to baka zuwa ban mai yawa azuba inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah daga masu tsoron Allah yake karba fa arada an yaqtulahu ya so ya kashe shi wa kafanin Adam ya ji tsoron babansu yana nan وكان آدم كل عام النبي آدم يلون تقوش شكرا يذهب إلى الحج هنا ففيها حج فلما ذهب آدم إلى الحج عند النبي آدم يسمى حج أو أده سيباش واتور القول تامد فيها كشيشي yace zai kashe shi annahu sai ya katulu sai ya kashe shi ala habibu sai habibu ya faɗa ya neman wa ya neman habibu wa'azi da in ba sabta لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل لئن بسطت إلي يدك إذا كشنت هننك لتقتلني دنك كشيني ما أنا بباسط يدي إليك ni wallahi ba zan shimfiɗo hannuna zuwa gare ka ba dai a katulaka in kashe ka ma'ana wallahi in ka za kashe ni shi kenan ni ba zan sa hannuna in ce zan kashe ka ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko fitina za ta faru karshen zamani fitina za ta faru karshen zamani wanda yake wanda yake zaune wanda yake tsaye ya fi wanda yake tafalada wanda yake zaune ya fi wanda yake tsaye wanda yake kwance ya fi wanda yake tsaye yake mutum ya ɗabi ɗan tumakinsa ya gudu cikin daji gindin dutuna ma ya fi alheri to in fitinar ta faru duk wanda ya zo yake zan kashe ka ka ce la in basarta ilayya daka li taqtulani ma ana libasu in yaje ilayka li aqtulaka in kace za ka jin to in ka iya ka kashe ni Allah ya kare to amma ni dai ba zan miƙo hannu nan ce zan kashe ka ba ya je ya kashe ka din yanzu ya ɗau zunubin ka da zunubin sa yanzu duk abin da zai same ka a lahira ya hau kansa kisa ba wa- ba ba burgewa bane in mumini ka kashe to da ba ka da wani tuba sai wuta in mumini ka kashe ba ka da wani tuba bayan da za ka ce bari in kashe ne sannan daga bayan zo in ta addu'a in ta neman gafara Allah ya gawa zama a'a wannan Allah ya faɗa. To, in fatikin ma ka kashe komai laifin sa to yanzu duk laifin ya hau kanka. To me burgewa a ciki? Me amfani? Me burgewa a ciki? To, shi kenan ni ba zan sa hannuna in ce zan kashe ka ba إني أخاف الله رب العالمين ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin talibai ni ina jin tsoron Allah shi ka duka cikin kashe ka إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من الصحاب النير in ya uridu ni ina so ne an tabu a tarji'a ka koma bi ismi da zunubi na shikenan ko ai ba burgewa kai ba dan ka kace ni shikenan zunubi na fi yanzu zunubi da nake ta tsoron je gaban Allah da shi to shikenan yanzu ya aukan kai yanzu ni na yi shahada kenan zan je wa Allah kai kai ka ka koma bi ismi da zunubi na bi ismi qatli da zunubin kashe ni wa ismi ka da kuma zunubin ka kai naka allazi irka kanka wanda ka hawo shi min tsautakin gaba kin gaba ne to fa ta kuna sai ka zamanto min ashabi ne da kana daga cikin yan wuta wala uridu an abu a bismika ba na so ni ya zama ni na kashe ka kuma zulubin sai hau kaina da zaka tantuka in na kashe ka fa akuna minhu sai in zamanto ina daga cikin su haza habibu wannan habilu kenan min al-muttaqin habilu yana daga cikin masu tsoron Allah wa qabilu bi akasa zalika shi ko qabilu fasiki ne lamma tawa'adahu bil qatl yayin da fasikin nan qabilu ya yi wa habilu alƙawarin zai kashe shi qala sai habilu yace innahu la yaqtulu huwa shi ko ba zai kisa ba لأنه هو يخاف الله دين أنا قرآن الله ومن قتل أخاه المؤمن duk wanda ya kashe dan uwansa mumin ya tahammala ismu hoto ya dau zunubin wannan mutumin da ya kashe har tashin kiyama kuma wa isma akili ya dau zunubin sa ga laifin kisan yana nan sannan kuma zunubin wancan da ya mutu duk kuma yanzu an dora ma a kansa wa isma akili makasulu da zunubin dan uwansa da ya kashe din nan wa huwa yuridu lahu zalika in ka duk wannan aya sai kaman hadili yana so qadili ya tafi da zunubin sa ne إني أريد أن تبوء بجسمي وإثمك ذلك ولا يريده لنفسي لنفسي شيكو بيسو يتعود بنبي فهكما ينبياسو أن أنت شري شيكو بيسو كنسبا كيف هذا يا ذا يا ذا مفيتونا والمسلم يحب للمؤمن ما يحب لنفسه شيكو مسلمي مؤمن ينا سو أن أنت مؤمن أبن ديك سو كنسا إنما قال هذا قابل يا فتوانا نموذجة وعزيزة وينا نبي هكذا يا جاء أن أنت كفا كشيني ka san fa duk wanda ya kashe wani zai ɗau zunubin sa kuma zai ɗau zunubin wanda ya kashe yanzu abin da kake so kenan to da ya ga ya ce to ya zan yi amma dai ni ba zan kashe ka ba ba zan sai tafi da zunubin ka ba yanzu in ka kashe ni kai ne zaka tafi da zunubi na wa'azahu wa'azi ya masa bi anna man qatala akahu domin duk wanda ya kashe dan uwansa yarju bi ismi zai koma da zunubin sa shi kansa wa ismul maqtul da zunubin wanda ya kashe liyanzajira domin shi qatilu ya wa'azantu ya tsoratu kai haka an qatili ga kashe shi la annahu tamanna lahu ba wai yayi burin an ya ka fi zalika qabil ya fada cikin wannan zunubi ba wa zalika jazaa'u zalimi wannan shine sakamakon azzalimai masu kashe mutane wannan shine sakamakon masu kashe mutane duk wanda ya kashe wani shi kenan ya dau zunubin wannan هذا موعظة وانا وعزين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الكافرين كنا فطوع له نفسه زين له نفسه سيرا تتقوى تامتا كايبا ولمن سواء أبي كوي ما أجي كذني بزام يجد ما تردك الدنيا با Suje nan sai ransu ta kawata masa, katala akili ya kashe kan wannan nasa, ta katala kuma ya kashe shi kan. Sai rasa ma ya zai yi kisa ɗin. an ce iblis ne zai ce masa a kwantar da shi ya ka ɗauko dutse ka faɗa ma a ka ko dai ba a san da ake kisa ba dai ka faɗa ma dutse a ka dai zai mutu to shi ke ya kwantar da shi ya ɗauko dutse ya zo ya faɗa ma a ka shi ke ya kwankwafe kansa shi ke an jima yana ta motsi kuma har ya ga ya daina motsi ya zo ya yi magana ya magana da shi ne farkon mutuwa a duniya ba a san mutuwa ba ya yi taiman magana ya yi taiman magana ta ji a ci gaba da faɗa ma ba magana ya yi ta motsi me ya samu haka to in kenan kuma ya san dai wani abu ya samu shi kenan ya saka shi auya kuma ya yawo da shi wayo ya dan uwansa bai san me ya samu dan uwansa ba yanzu dan uwansa ba ko magana ba yi masa shi kenan haka ya ta yawo da shi ya ta yawo da shi shi kenan fa ka talau sai ya kashe shi fa asbaha fasara sai zaman tun da kafin yana daga cikin kafafu shi kenan shi ya tafi a duniya da lahira kuma ya ɗau zunubin ɗan uwan nan nasu bai kasali da kashe ɗan uwan nan walan ya zuru ma ya suna ubi bai san ya zai yi da shi ba da annahu awwalu mayyitin dan wannan shine farkon wanda ya mutu a duniya ala wajhil ardi kuma shine farkon wanda aka kashe kuma shine farkon hasada da aka yi kuma shine farkon saban Allah da aka shine farkon farkon farkon komai da aka yi a duniya to min bani adam daga yayan adam fa amalahu ala zahari shi kenan ya ta goya gawa a bayansa ba da mauti mutaka wayan sun ce kwana arba'in wayan sun ce kaza maganganu dai suna nan ya ta yawo da gawa a sau bai sanya zai da shi ba shi kenan fa ba asallahu guraban فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أكي fa ba asallahu guraban sai Allah ya aiko hankaki ya ba su bil ardi hankakan nan ya zo ya ta tono akan ƙasa ya bushe turaba ya tono ƙasa dinin tsarihi da kofatan bakinsa wa birbilaihi da ƙafafuwansa wa yusiru alal gurabi ya dinga zuba ƙasar akan wancan hankakan matacce sai Allah ya turo masa hankaki guda biyu shikenan sai suka kama fada a gabansa babba babba babba ana fada har hankaka ɗaya maka ɗaya kashe shi ya zama kamar haji da baya motsi to shikenan yana kallo sai ya ga hankakan nan guda ɗaya ya zo ya yi tarari ya yi tarari sai ya jawo matattan hankaka ne ya tura shi rami ya ga kuma yana ta tula maka ta yana tula maka ta har ya rufe shi gaba daya shaf yanzu har hankaka ya hina hankali har dabba da to in mutum ya kirin Allah dabba ma ya rufe shi hankali bal humu a bal ko ba haka Allah ya ce ba shi kenan Allah ya turo hanka kabiri yahudan ya nuna masa ya nuna masa yanda zai yanda zai tu- wato binne ga watan uwansa fa ba asallahu turaba sai Allah ya turo hanka ka ya hasu fil ardi yambushu da yake tono a a turaba kasa jimin kari da kofatan bakin sa wabil zulai da kafafuwansa wai siru yake zuba shi ala gurabun mayitin akan wannan mataccen hanka ka ma a huta da shi hatta wara wa ayya binne shi liyuriyahu Allah ya wannan ne don ya nuna wa ƙabilu kai fa yuwari ya ya suru zai rufe sau'ata a kiyi gawar ɗan uwansa shi fata a kiyi gawar ɗan uwansa.
قال يا ويلتي أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي Sai ya dinga mamaki, ƙala sai ya ce ya wallace ya kai sona kai amma dai ni wawa ne. Ashe dai ni wawa ne a azarsu yanzu na kasa tunani ya zo min an akuna misla hazal gurabi ni irin abin da an kaka nan ya faɗa yayi fa uwariya sau aka aki in binne gawa ɗan kwana ka ji wa- mutumin banza wai yanzu yake mamakin wautar kansa ya kasa binne ɗan kwansa amma da ya mamakin wautarsa da ya kashe ɗan uwan ba mamakin ya ya kashe ɗan uwansa ya dace ya kuma mamakin ya ya kasa binnewa to kullum haka ne da abin da ya dace mutum ya ji tsoron Allah ya dinga mamaki a kansa amma ba zai yi ba sai ya dinga eh, su kawari jama masu kashe mutane din nan ba a yi ba sun yanzu aka yi su ba ba tun zamanin sai na alika zaman lawa jawo ba akwai ɗan kubbau bin arat ɗan kubbau bin arat yana tafiya da matarsa sunansa yana nan kawari jama suka kama shi suka ce me kake faɗa cikin sayyid na Ali a dan uwan manzo Allah ne kaza kaza kaza kaza me kake faɗa cikin Muawiya to shi ma sahabin manzo Allah ne kaza kaza sai ya nemi hakki da ba nasa kaza ka to to to ne musu ja'a wannan ko ba zai faru ba ba na tare da su ba su yi min laifi ba ni ko ba zan musu laifi ban je in zage su zunubin su ya hau kaina ja'a shi ma yana ciki shi ma kafirin ne kashe shi shi kenan aka yanka shi aka yanka matarsa ma aka daidai cikin wai shi ma yana cikin yanzu shi ba musulmi ne na Allah an gama yanka shi an gama yanka matarsa an daidai cikin an fito da dan cikin shi kenan sai dabino ya wado daga sama dabino ya wado daga sama cikin wanda suka kashe dinan kawai sai ɗaya ɗau dabino zai fara sai ɗaya ce haram za ka ci haram din za ka ci dabinon gidanku ne in ka ci wannan dabino ka ja Mutum- mutane biyu suka kashe fa yanzu sun kashe ƴaƴan sahabban manzo Allah ta dukkan su ƴaƴan sahabbai ne ɗaya matan ma bayan an yanka ta ma aka yanka na lakanci aka daidai cikin ta aka wuce ta amma wannan duk ba haram bane amma ballan da dabino ɗaya ya wato ɗaya ya ɗauka ce ba a baki aka ce haram din za ka ci waye ba ka ka ci haram kaga zancen banza ga haram gangariya ɗan adam me ya fi ɗan adam daraja wajen Allah to kullum haka za ka ga yana faruwa abin da yake faruwa zamanin mu kenan mutum ne banza bayan Allah banza kowa banza a kashe wanda aka ga kai aka ga dama ai komai amma kuma a ce ana tsoron Allah ba za a iya daukan ruwan wani a sha ko ba za a iya tsaro sai ka ga idan aka kai tsoron Allah ko me ake nufi tsoron Allah to jibi wannan wawa wai yana ta mamaki a ajalsu ana kuna misla hazal kai amma dai na zama wawa da na kasa dabarar da zai iya binne dan uwana amma bai yi tunani ya zama wawa da ya kashe dan uwan ba to kullum haka ake yi. ka ga mutum yana tunani cikin wani abun banza ya zagi mutum ya ce jininsa ya halatta ya kashe shi ya komai yana ganin ai bauta ma yi amma kuma dan wani abu dan kadan sai ya gama zai ci abu shi ai shi ai zai cin haram shi zai ci ina ka ci ma haram nan ga tun dariya haram ka kashe wa Allah mutum to a jansu yanzu na gajiya an akuna misal hazal guraji in zama irin wannan hankaka wari sau aka aji a ajab ala ya wallace yace ya mamaki na ya kai tona a ajab yanzu na ga ya ana kuna misal hazal gurabi zama irin wannan hankaka fa uwari an binne sau'ata a kimushin dan uwana fa asbaha min al-lazimina sai ya wayi gari yana ta nadama ala hamlihi abu sa daukan dan uwan ba wai nadama kashe su da ya ba kai ne kwana wajen nawa ina dauke da gawa aikin banza kwana na wajen nawa ina ɗauke da gawa aikin banza sai yanzu ga shi nan wannan tsuntsu ya koya mu ashe dai yiwawa ne tsuntsu ya koya min yadda ake abu kaga zai wa'azin ya kashe ɗan uwansa ko zancen zuba ko a shi na damar ya yi ta nauyin banza yake yi shi kenan ta zama minan najimina sai wa gari yana mai nadama alhamdi abu sa daukan gawa dan wannan nasa wa afara lahu ya rami wa wara ya binne shi hazihi qissatu qabila wa habila wannan ita ce labarin habilu da qabilu awwalu ma'asiyatin wannan shine farkon sako da aka yi akan kasar Allah farkon sako da aka yi kenan waka at ala wajhil ardi saban cin bishiya a sama aka yi amma wannan kuma farkon sako da aka yi akan kasa shine wannan shine wannan sako qabilu hasada akahu qabilu yayi wa dan uwansa hasada qabila hasada ita ce farkon sakon kuma sannan kuma kisan kai ya biyo وقتله يكشش وكان آدم قائما النبي آدم ضايع نعك وانا كان أيش كان في الحج ياتف حج فرأى أن الأرض تغيرت شيء كنان هابيل ينا كشي هابيل في آدم يبقى دنيا تاتنجا كما تشاء دنيا فراتي تس كما دنيا تتكي أورا wani wajen ya zama ja wani wajen ya zama buji irin wannan hazo da ake yi duniya kuma ta canja shi kenan wadubar duniya kuma sai kura wa kanatil miyahu da ruwan duniya gaba ɗaya ruwan daɗi duniya ko ina ko wata teku ruwan daɗi za ka sha shi kenan fa kanatil miyahu kullum sai ruwa ta zamanto da fa kanatil miyahu da ruwan duniya ya zamanto azabata ruwan daɗi ne kawai fa mala duk kuma ruwan teku sai ya zama na gishiri shi kenan duk teku sai ya zama gishiri kuma miyahul bihari kullum wa kana shajaru kulluhu samaratuhu dayyibatu da duk bishiyoyi ƴaƴan su ci ake ‘ya'ya ne masu kyau. Kasa gayyara shi kenan kuma duk kuma suka canza, wani ya tsami, wani ya barci, wani ya tsaci, wani ma an kashe a musu kuma duniya da ta canja ga baki ɗaya. Kuma da bishiyoyi duk ba kaya a jikinsu, kuma wayan duk suka fito da kayoyi. Shi kenan, dama an saba yana haka sai ga duk abubuwa suna faru, yanzu a gani duk abubuwan da yake samu ba dama Allah yana kiyaye ba, irin wannan zubar da jini ake da ake yi, abin da yake samun mutane kenan ba dama Allah yana kiyayewa ba. فتغيرت الأرض دنيا كما جدا تندى واستمار بآيان تاسوا والمياه دروا فعلم آدم يا آدم ليس أن نبغى الله نيسان أنه قد حدث على الأرض حدث وأنا أبيا فعلوا كم أتا أما يا سندي وسوه إني كأي أكم أتا شي أنت شي سيما تنسى حواء زي كما أقول إبليس sai san wani abu ya faru shi kenan nan da nan ya gama hajji ya dawo gida falan ma na ja yayin da ya dawo gida nazara ya zo ya bin bincika wa lan yana habila bai ga habilu ba hala li kabila sai ce da kabila aina habilu na dan wanka habilu hala lastu ra'iyan lahu ka zan ajiyarta da zaka tafi ce kai in ajiye ma shi to kuma yau yanzu daga dawa maka ma ka kasire ni zaka tambaya lastu ra'iya ai baka man ajiyarta ba ni ba mai kiwon ta bane kala lahu inna ma qatalta wace ka kashe shi kenan fa an kare tawa ni ba kaka min wannan sharri kuma ni ba kashe shi ba an kara annahu qatalahu yace bai kashe shi ba in na kashe shi nuna min inda na kashe shi adamu yayi ta yawo yana ta neman inda ake kisan ko inda zai gan shi sai Allah ya turo mala'ika ya sanar da shi lalle kabili ya kashe shi ga yanda ya mar yanka shi yayi ga kaza ga kaza amma kasa ta shanye jinin sa to shi kenan Allah ya yi wa kasa rarauka ne da kika shanye fito da jinin Adamu ya ga wajen gaba ki daya to shine kasa ta fito da jinin shi kenan adamu kuma fa zahabu sai suka tafi lil mahalli zuwa inda ya kashe shi allazi zabahu fi inda ya yanka shi fa idal abdu sai ga kasa kashari baddama habibu yace in kashe shi ne ina jini ko fa ina kaza shike na adamu ya roki Allah ya kasa ta fito da wannan jini walan ya falahu asarun ba azab ko ina ya kasa nan ba fatawa adallahu tabaraka wa ta'ala arda Allah tabaraka wa ta'ala yawa kasara ranka me yasa kika shanye ran da kika ƙara shanye wani jini da aka kashe a cikin kiran nan ke ma ta ta same ki bala'in da aka ke ma za ki samu ai ki tattali da damal makasuli in ta shanye jinin mai wanda aka ce faka raja damu shi ma wancan jini sai ya fito min al-ard da kasa ba da zalika falan ma wa qal itabu yayin da rauka din ta faru alal ard akan kasa da zalika bakiyat al-ard tun daga wannan kasa ta zama la ta shababu damul mazmur duk abin da aka yanka kasa ba ta shan jinin sa dan ma ka a ƙara mai mai tawa ko ka za ta yanka kasa ba za ta sha jinin sa ba kasa ba su shaɗu amma ko sai dai ga ya bushe a kan gari amma ko mai kara su iya shanta amma ban da jini walau da jajatan ko kaza ya fa'ala ala waje aljinin ta zai zauna dan ya zama shaida kuma dan munin abin kasa ba ruwanka a ciki ka ga Allah ni ma ba ruwana ban sha ba ma bare ni ma laifi ya same ni fadan ma kana zalika inda zan zo haka alima adam sai adam ya san annal ajilu cewa ajilu karka tala hajila ya kashe hajilu fada maka sai ya kore shi to kamar inda nake kamar inda nake kasa kana bil yaman sai ka je zauna a kasar yaman wa sare ya tafi ya je zama yana kasuwanci yana ta haihuwa ya sace wa ne uwar ta ta kyakkyawa din ya gurza ita yaman shi ke ya je ta hayayyafa shike na yaje yana ta kasuwanci kuma a Yaman yana ta wasanni duk waɗansu galibin wasanni shi ya kafa su a Yaman wa walata auladan min al-fasaqati ya shi ma ya haifi ɗan tawaye ya'yansa shi ma fasikai har wata rana kuma ya tsawon rai ya tsawon rai ya tsawon rai a wata rana jikansa yana tafi da jikokinsa wanda kalle wannan mahaukacin tsohon ma yake kun ga tsohon nan an ce mana kakanmu ne an ce dan uwansa ya kashe ya gudo kuma kaza kaza kaza kaza ku bari ku gani in gwada muku yanda ya kashe shi ma ya dubi kansa ya auna shi ya kera da dutse ya auna shi ma nan ya fashe wa kakan kai shi kenan shi ma nan ya mutu yanda ya yi Riga da shi ma ya je a haifi ‘yan tawaye, na ma saba wa iyaye haka yake. Allah ya kiyaye mu. Da shi kenan ya tafi yama, ya je ya zauna a can. Wawala da auladan min al-fasaqati ya haifi ya'ya daga fasikai la khaira fi wanda ba alheri a cikin su to amma wa'ancan duk sun kare ba wai mutanen yamma yanzu ƴaƴan kabilu bane wa'ancan duk sun kare tun daga tsufa duk mutane suka mutu duk wani mutum da ka gani yanzu akan ƙasa imma dai jikan hadilu ne duk wani mutum da gani a cikin kayan imma jikan samu ne ko jikan hamu ko jikan ya su bayan an sauka da bayan annabi nuhu ya sauka daga jirgin ruwa ma mutane duk sun mutu sai yayansa uku ne suka rago hamu da samu da ya su to shi shi hamu shi samu shi ya haifi waɗansu daga cikin ƙabilu akwai wanda ya haifi arafa arab da rum da farisa shi hamu kuma shi ya haifi mu afirka nan da waɗansu akwai wanda kuma ya haifi ya zuzuwa ma juji indiya tana da burtigali da wane ne shi kuma akwai wanda shi kuma shi ne babansu wannan wai na uku dai su suka haifi duniya ga baki daya ba wai mutanen yamma yanzu yayan kabilu bane yayan kabilu duk sun gama duk da baki da ranar kufan ya gama da su tilkal kisatu wannan labari amara Allah annabi Allah ya wuri manzon Allah an ya fusa ala bani isra'ila yazo ya karanta wa bani isra'ila su لأنهم قالوا أمر الله جموس سابع لمر الله تجد أرشم من سابع لمر الله وامتنعوا من دخول الأرض المقدسة في إشغال أسن من البيت وقص عليهم قصة ابن آدم يروي كان تامس قصة أيام آدم دنا وكان من أسرار كتبهم ولا يرى الشيء أسير للتفنس والنبي صلى الله عليه وسلم النبي من ذا الله أمي وأواني bai taba karatu bai taba rubutu ba wulida fi ardil hijazi shi manzo Allah ya an gaya ma haka an yabe shi don ka san wai duk wannan ilimi da ya kawo duniya duk wannan alheri da ya kawo duniya bai taba karatu ba bai taba rubutu ba to ya karantar da shi me zaka ce Allah ka ji ka ba shi babban girma ko amma shi ko duk wanda ba manzo Allah ba aka ce mabba uwa ma'ana bai taba zuwa makaranta ba bai taba karatu bai taba rubutu ba to an ce mai jahili an zage shi duk wanda ba manzo Allah ba da ga wani suna nan sun hauka bakkan kan wannan ba wai ya za a ce da manzo Allah bai taba rubutu ba bai ai an zage shi a shi manzo Allah an yabe shi ne sabida in ka ce ya iya rubutu ya iya karatu to dama ka faɗi abin da kafirai suka faɗa sai suka shiya ƙaro Qur'ani shi ƙaro Qur'ani amma ko bai iya rubutu bai iya to to za ka ce to ina ya samu wannan ilimin daga Allah dama abin da ake so ka sani kenan to ka yarda da annabi ne ka yarda da Allah ne ya aiko shi manzo Allah ummiyun ba uwa ne wuri da fi arzul hijazi an haife shi a kasashen Makka lam ya kara bai taɓa karatu ba walan yi sahib man kara bai taɓa zama ma da wanda ya karatu ba sai an wani abu fa a tahun bil makanuni amma ga shi yana zuwa da koyayyin labarai koyayyin karatu min bulumin daga ilman bani isra'ila haza a dallu dalilu wannan shine mafi shiryawa ala risalati abu saman zancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa kathirun min al yahudi wannan shine mafi shewa a bisa annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kathirun min al-yahud sun daga yahuda a wancan zamanin aslamu bi sawabi hadirin sitta sai sun musulunta saboda wannan wato labari da annabi ya gaya musu min ajli zani saboda wannan kissa min ajli zalika saboda wannan abu da ya faru allazi fa'alahu qabil abin nan da qabil ya aikata كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيينا فكأنما أحيا الناس جميعا من أجل ذلك سبب وأن كان أيك لقابيل يي الذي فعله قابيل وأن قابيل يي كيف كان أن قابيل يي كتبنا على بني إسرائيل مك ربوتا أبر- بني إسرائيل با بني إسرائيل ما هو ربوتا مسا مك ربوتا بني إسرائيل أنه شأن يليك من قتل لو سندوان دي كيف كان كان حتى شجاع هو أيش هو أيش أكون ليك duk wanda ya kisan kai bi gairi nafsin wannan mutumin da ya kashe ba tare da ya kashe wani ba hukuma ta kashe shi annafsu bin nafsu mutum in ya kashe in ma bi a karɓi jiya in yan uwansa sun ce wallahi ba za mu karɓi kowa ba yanda muka yi kuka shi ma yan uwansa sun yi kuka to shi ma a kashe shi annafsu bin nafsu kenan in ya kashe a kashe shi to in ba mutum ko kuwa ka tangantacce wanda ya zina ko ko ka tangantacce wanda ya zina annafsu bin nafsu ko ka tangantacce wanda ya zina to in ba mutum wa'annan ya ba wani ya kuskura ya kashe shi bigairi hakim ba tare da bigairi nausu ba tare da ya kashe wani ba au bigairi fasadin fil ardi ko kuwa aka kashe mutumin nan ba tare da yayi barna akan kasa ba fashi ya ba ba san fashi ba shi dan fashin an kama shi kisa ne kawai kamar yadda su hukuncin sa zai zo mutumin nan da aka kashe ba kisan kai ne ba ba zina ya ba ba kuma dan fashi ya aka kamo shi ba aka zo aka kashe au bi gairi fasadin fil ardi ko ba barna ya akan kasa ma'ana ba dan fashi bane atahu fil ardi yazo da barnan nan kan kasa min kufri na da kafirci au zunan ko zina au kadai darikin ko yin fashi au nahawi ko irin wayannan da shari'a ta yadda wanda ya a kashe kuma ba wai ku ɗan ƙasa ku za ku ɗauki ta a hannun ko hukuma shi za ta kashe kuma in ta kashe har yau in ta ki kashewa har yau ba ku da halin ce ku za ku kashe ba ruwanku ba akan Allah ba zai tambaye ku me yasa wani ya laifi ba ku kashe ba yanzu na hukuma ne ko ka kowa ya ce zai dinga ɗaukar kisa a hannunsa ba shi da hujja wajen Allah tabaraka wa ta'ala to to duk wanda ya yi- yanda ya yi kisa ba tare da an yi wa'annan abubuwa ba ba ta to faka Allah ma kasallan nasu jami'a zunubin sa kamar zunubin wanda ya kashe du halitta ne gaba daya kamar ya kashe mutane ne duka wa man ahayaha haka wanda ya raya rai ya ki kashe mutum ya zauna lafiya da an inta na min katil ya ki kisan kai ya ki ta'addanci to shi kenan yanzu shi ladan sa faka annama ahayan nasu jami'a kamar ya raya mutanen duniya ne duka kamar ya raya mutanen duniya qala bin abbas abdullahi bin abbas yace wannan tana nan ciki min haifil intihaki duk wanda ya keta alfarma wani kamar ya keta wa almutanen duniya alfarma ne hurmatiha na daga haramcin sa wa sauniha da kiyaye ta qatalun nafsi kisan kai wahidatun guda daya in an duba ta a zahiri la yusawi fil jannati baka kai cikin laifi ba kasul jami'in nasu kamar ka kashe dukkan mutane shi wanda ya kisa zai ga kai ai mutum da ya na kashe ko mutum goma ya za a ce mutum duduna na kashe walakin sai dai yunabihuna Allah yana faɗakar da mu anna qatala wahidin minna a kashe mana mutum daya ka qatalul jami kamar da an kashe mu ne in aka da mutum daya a cikin mutane kamar da an kashe su ne kama annana kama yadda mu lau arafna da mun san anna fulana kuma Allah ya gaya mana wannan ne don mu rike hannun mai kisa da ka san da mutum zai zo ya kashe ka ka kyale shi in ka dinga kururuwa sai an zo an kawo ma ceto ko ko ku kai in kana da karfi ka murde shi sai dai in ya fi karfin ka ya ka za a yi ko to yanzu tun da Allah ya ce duk in an kashe mutum sai ma kamar an kashe kowa ne kaga ai duniya ya dace duk wanda ta san zai yi kisan kai ta kama shi kamar zai kashe ta ne duk gaba ki da ko daga ce ai ba so ai ba ni bane ai wani ya je ya kashe ni ina ruwa na a ciki to Allah tabaraka wa ta'ala ce kai ma an kashe ka kai ma an kashe ka kama annana law arafna ka mun san anna fulanan wani haza yuridu an yaka na yana so ya kashe mu jami'an gaba ɗaya na kifu jami'a sai mu haɗa kai gaba ɗaya limu dafa a ci don mu ije shi kai ya kishi- ka kashe kashe mu idan alimna idan muka sani annahu yuridu an yaka tula fulanan to ashe in ka san gawa ne yana so ya kashe wani ya zuba alaina ya wajaba akan halitta duk gaba ɗaya an na kifa jami'an mu tsaya gaba ɗaya littifaya an mu kare wancan mu kare wancan shi ku a kama hannunsa hukuma ta rike shi don ta hana shi kisan nan ko wayan bai kuma ya dace istiza mu kasalin kasalin nan a dinga faɗar girman kasa mutum a dinga faɗar girman kisa ba wasa bane yau wayan sun mai da kisa ma wai addini ne to kisa ba wasa bane ba mutum da yake da wani hujja da zai kashe wani ba ka da wani hujja ko kafiri ne ba ka da hujja da za ka buge shi ba ba ka ina kake da hujja bari kuma wanda kuke zaman lafiya da shi da komai ko wanda ya zo kashe ka din ma an yadda ka sai inni ulidu an tabu azmikum wa ismaka wa takuna min ashabin nar sai ka kai wa yan baki istiza mu qatlin nafs ya dace a dinga girmama a dinga wa'azin faɗa girman kai amma yau galibi ya kaji ana sakaci da abin ana nuna ma ai kawai an yi a ibada yau dan bid'a dan kama ke shiga kalbi ai kai ibada ma bai kafiri ne kawai dan ka bige shi kai ga duk shi da wannan kisan da su a dinga girmama maganar kisa katilin nafsin wahidatin kashe rai ɗaya ma Allah zai iya halaka duniya da ita Allah zai iya jeho masifar da za ta halaka halitta da kashe mutum ɗaya ma to bari yanzu ki sai san da aiki kama yan bai kamar yanda kashe mutum ɗaya ma a dinga ɗaukar da girma ai ta faɗa a rediyo an kashe mutum inna lillahi kaza kaza nan da nan a ga hukuma tana kai tana kawa a dinga girmama abu dan kowa ya ga tsoron abu gabaki ɗaya kuma duk yanda za a yi a kamo wancan duk yanda za a yi mutane ma kamar yadda ake dinnan mutane ma su shawu ya fita wajen neman abinci ma shawu ya gosulo ya yi yawa a tsare ka a gyar sai ka tsare a sanar za a dinga Allah ya tsine wa masu wannan abu Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza sai mutane san abun ba alheri bane ba alheri bane a dinga girmama kisan mutum daya ma wato kama yan baki iski izamu qatl jami'in nas kamar yadda an ce gashin an yi kisan tsare dangi yanda za ka girmama an ce gashi an yi kisan tsare dan ka ga girman abu to ko an ce mutum ɗaya ma aka ce ka ji girman haka li'anna alqur'ana domin wannan qur'an namu ya zo daga Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe mu'mini muta amidan da gangan kaga ce ai ba a san mu'mini yanzu ba a duk wanda bai taba ka ba ai mu'mini ne ya taba ka ya taba ka duk irin wannan sharri yanzu an san wani mu'mini yanzu da akwai mumini akwai karatu shi yake ba mutane hanya a tarin barna abu to duk wanda ya kashe mumini Allah ya ce fa za a ruja annamu sakamakon sauta hukuta ne kai halidan fiya kuma zai dawoma a cikin sa wa ghadiba Allah alaihi Allah kuma ya yi fushi da shi wala anahu kuma ya nisanta shi daga rahama wa adda lahu azaban azima Allah ya tanadar ma azaba mai girma ka je garin neman jira ka rasa ido garin yi wa Allah aiki ka je ka faro kanka wa'annan bala'ai ai masu kisan za ka sun ce ai Allah kake wa aiki ko to Allah bai karba ba ba ka ce Allah aiki ba domin haka je ka baro kanka aiki haitu annal bashara ta inda dan adam kullahum dukkan su kuma abin da yasa aka ce in ka kashe mutum ɗaya kamar ka kashe duniya gaba ɗaya ai dukkanin ƴan adam ƴaƴan waye ƴaƴan adamu ne wa adamu ya suhu in ka kashe wa adamu ɗansa zai ji haushi ba zai ji daɗi ba asul wahidu min abnayi dan adamu zai bakin cikar da shi in ka kashe ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa wa man sa adamu duk wanda ya bakanta wa adamu rai kuwa ya su'u jami'a abna'i kamar ya bakanta wa ayan adamu rai adamu ya anna man agazaba alwalid duk wanda yazo ya sa ubanka fushi agazaba alawlada kamar ya sa ayan wannan mutumin ba ta fushi mutum ya zo ya sa babanka fushi ai kamar ya sa ku fushi ne ko kan su magana ja kai ba da ku nake ba da ubanku nake a ai karya yake yi ko to wanda ya sa annabi adamu fushi to kamar ya sa ko ayan adamu fushi ne faman qatala wahidan min auladi adama duk wanda ya kashe mutum ɗaya daga cikin yayan Adamu alaihi salatu wasalam faqad aghdaba Adama ya sa baban mu Adamu fushi wa aghdaba jami'a abna'i Adama ya sa yayan Adamu fushi duk gaba daya wa kazalika haka nan man ahaya wani da min wanda ya raya ɗaya daga cikin su bai kashe su faqad arda Adamu Adamu zai yi munna ka raya yayan mutum ko ka raya mutum ɗaya daga cikin yayan mutum uban zai yi munna wa man arda Adama wanda ya yarda da annabi Adamu faka annama arda jami'a auladi Adama kamar ya yarda da ayan adamu ne fali haza saboda haka Allah yake man qatal nafsan bi ghairi nafsi duk wanda ya kashe wata rai ba tare da ta kashe wata ba aw fasadin fil ard ba tare da ta yi fashi akan kasa ba to fa ka annama qatal nas jami'a kamar ya kashe zulubun sa kamar ya kashe zulubun hadisa gaba ɗaya ne لأنه كأنما قتل آدم كما يكش أنب آدم يؤبنى مدد ما كده ومن أحيا أوان دي لا يتفك أنما أحيا الناس جميعا كما يرى متانين جبا كده ويد كل في قتل الناس ينا شغال تكين كشري من أضل إنسانا دوان دي قتل دوان مكين عن الصراط المستقيم ده كان تفرق كما دي يا كشي شيني كما يا كشي شيني دوان دي قتل دوان دي يا كشوانا to shi ma kuma zunubin wannan din ya hau kansa ba wai sai an kashe da makami ba ma mutum yana neman halatinsa yana komai ka zo ka koya man lalata ka koya man shaye shaye har ya bar sana'a har komai sai lalata ka kashe shi to mutum yana kan addini yana kan zikirinsa yana kan bin Allah ka zo kai sai kuma ƙaryata ƙaryata wai kai wa'azi yake ka kore shi daga zikiri ka kore shi daga bin Allah shi kenan ya je ya zama fasiki ya zama komai ka kashe shi kai ma hukuncin ka daidai da wanda ya kisa haka wanda ya batar da wani da ka warki madadaci to yanzu kamar ya yi kisan kai ne idza da'ahu ila kufri duk wanda ya kira wani zuwa kafirci au dalalatin ko wata tsarfata au bid'atin ko ya hau wani bid'a da Allah bai yarda da wannan abu ba to fa ka annama qatalahu kaman ya tushe shi ne wa ka annama qatalan nasu jami'a kaman ya tushe mutane ga baki ɗaya ne kazalika haka nan man hada insanan wanda ya shigar da wani mutum wahidan guda ɗaya ila siratul mustaqim zuwa tafarki madaidaici wa ila dinil qayyim zuwa addinin nan madaidaici haka annama hadanna ku jami'a shi ma kaman ya raya mutane ne gaba ɗaya haka annama ahyahu kaman ya raya shi ne wata annama ahyan nasu jami'a kaman ya raya mutane ne gaba ɗaya alqatlu kisan kai alma'anawi wal qatl lil akwai kisan kai na sarari a sa makami a kashe mutum akwai kisan kai kuma na ɓoye a ɓatar da shi a lalata rayuwarsa a lalata ɗabi'a to shi ma an kashe shi wal ihya'u haka ma rayawan ma akwai ta sarari akwai ta ɓoye wanda ya raya shi ya kashe shi ya raya shi wanda ya ba shi ilimi ya zamanto ya yi karatu shi ma ya raya wannan daidai da daidai sali haza saboda haka kala rasulu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lamma arsala ali yayin da ya aika sayyidina ali zuwa kaibara fa wallahi na rantse ma da Allah ya sayyidina ali la an yi hadiyar Allah duka rasula mutum Allah ya shigi mutum ɗaya da kai wahidan mutum ɗaya kairun laka min duniya ya bima duniya wa ma fiya da abin da yake cikin duniya aw kairun laka min humurun ni'im ko ya bima daga jajayen rakuma aw kairun laka min ma kana alayhi shamsu ko ya bima da abin da rana ta fito bare wanda zai haddace da yaro qur'ani ko ya haddace da mutum karatu ko ya haddace da shi kabari karatu to ya dan alhamdulillah dan sa wannan to sai ai hattara kisan kai ba wasa bane ba abun wasa bane Allah bai da shi kan kai ba azabar tana da girma kwarai da gaske wa laqad ja'atkum rusuluna bil bayyinati thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fi nagati la musrifu wa laqad haqiqa wallahi ja'atun bani isra'ila ya zo bani isra'ila rusuluna ma'aikan mu an yi annabawa da ma'aika da yawa a cikin bani isra'ila dukkan sun zo musu bil bayyinati da mu'jizozi amma bani isra'ila ke kasa su ne sai ƙara danna ma suke ثم ان كثيرا من sai gashi tili daga bani isra'ila ba da zalika bayan wannan fil ardi akan kasa la musrifuna masu barna ne mujawizuna al hadda masu tsallake iyaka ne bil kufr da kafirci wal qatl da kisan kai wa gairu zalika kuma abin mamaki sai Allah ya ce Allah bai ce a karanta wa laraba wannan kisa ba Allah bai ce a karanta wa wata kabila wannan kisa ba sai Allah ya ce a karanta wa bani isra'ila me aminajil zalika katabna saboda Allah ya san a cikin halitta ta ba wata halitta mai zuwa da jinjirin bani Isra'ila. Har a zamanin nan namu su waye masu zuwa da jinjirin bani duk inda ga ma'ayin kisa da hannun bani Isra'ila a wajen. Su ne masu kashe kashe yadda suka kashe Falastinawa tun nan da kaza kaza kuma na kowace ko ina ma sharrin su ne yake shiga ko ina da ko ina. Kaga Allah ya san su ne masu zuwa da jini. Allah ya ce na aiko musu ma'aika da yawa wa'azzuka ba wanda ba su gani ba amma duk da haka yana su tulin su la musrifuna masu barna ne mujawizun al-hadda ma tsallake iyaka ne bil kubr da kafirci wal qatl da kisa wa gairu zalika da wannan wannan wannan zala ayat da za ta zo ta sauka fi qurnina cikin wata kabila ta qurainawa lamma qadamul madina yayin da kabila suka zo madina wa hum marza ba su da lafiya فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله ينسك وذلك مسلمك سيرة الله بيع تكاما شي كان فأذن لهم الرسول كما قال الله ينسك إذني أن يكرزوا إلى الإبل يشي أكوي داجي كذا أكوي راقو من صدقة kuje a dinga shayar da ku nonon raƙuma ana shayar da ku tsarinsa annabi ya lura wannan shine maganin wannan cuta tasu nonon raƙumi da fitsarin raƙumi shine maganin wannan cuta tasu raƙumi akwai magani da yawa a cikin nononsa kamar yadda likitoci suka binciko saboda abin da yake ciki yana maganin siga yana maganin hawan jini yana maganin abubuwa da yawa likitoci sun yi wato bincike da yawa akan nonon raƙumi saboda waɗannan hadisai da abubuwan da Allah ya faɗa to haka fi halin sama magani ne kwarai da gaske amma kuma akwai nau'in cutar da yake wa magani saboda raƙumi cikinsa wajen tsini ne na Allah raƙumi bai cin abu na ƙasa ma dauɗa haka ta ƙasa duk bai ci galibi ƙaya maɗaci ko wata irin bishiya yana ci to zai haɗa ɗaci da barci da dauri da waye yadda za ka haɗa abubuwa a tukunya yadda za ka haɗa abubuwa a tukunya ka tsuma haka cikin raƙumi yake to haka yanzu in ya fi ƙari ne ya fita magani magani ne ya fita to haka kuma nonon sama haka za ka ji wani zuwan ka ji ɗaci wani zuwan ka ji abu saboda cikin rakumi tsumi ne kuma yanzu in ya sha abubuwa ya sha abubuwa zai iya yin wata guda da su ya tsumi da haka fitsarin sa magani ne haka nonon sa ma magani ne har mutum in yana rago zai iya saduwa da iyalinsa in yana shan nonon rakumi yanzu ya wanke da baki daya sai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen rakuman sadaka je a dinga ba su nonon rakumin a dinga ba su tsarin rakumin za su warke iblis zakat rakuman su zaka wa yashrabuna min abwaliha su dinga shan fitsarinta wa albaniha da nonanta shi kenan suka je aka yi ta ba su Allah ma sahu yayin da suka warke haka lura iyan nabi sai suka kashe mai kiwa wa sabul ibla suka kora rakuman gaba ɗaya suka gudu daga dan adam bayan sun warke shi kenan suka kashe suka kashe shi kanu marta da fa marta lafiya ne wadda aul islam suka zo suka yi da'awar sun musulunta fara salahun nabi annabi ya tura su ila ibn zakat zuwa raquman zakka wa qala inna ma sharabuna abwalaha hadha dawa'un law sun ga shan wato fitsarinta wa albanaha da nonanta hadha fitsarin shine maganin wa albanaha nonanta kuma ma'ashin da ya zama abincin su fasaku sai suka warke suka yi karfi balan ma sahuda suka warke wa qawwau suka yi karfi kasa lura iyan nabi suka kashe mai kiwon manzon Allah wa saqul ibla zakat suka kore rakuman zakan suka gurda su waraja ila kubrin suka yi rajja suka koma kafircin su fa nazala fi sai wannan aya ta sauka cikin su kuma ka dage za ta tashi kiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace ne inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada lan yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf law yunfaw min al kuma yanzu wannan aya akan su ta sauka kuma yanzu wannan aya ta zama ita ce hukuncin dan fashi farawo daban wanda gida zai shiga ya saci abu ko kwasane zai yi da dan fashi wanda zai tare hanya shi kuma ya dinga yin abu wannan hukuncin ba wannan hukuncin dan fashi ne shi kuma hukuncin farawo zai zo can gaba hukuncin farawo zai zo Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah kadai dai sakamakon wa'annan da suke yakar Allah wa rasulahu suke yakan manzon Allah ya aka suka yaki Allah ya aka suka yaki manzon Allah bi muharabatul muslimin saboda sun yaki musulmi in ka yaki musulmi ka yaki Allah ina za ka iya ganin Allah bare ka je ka yake shi inda ka tashi ma yana nan tabaraka wa ta'ala to amma kuma in ka yaki ba wanda shi kenan ka yaki Allah to sakamakon masu yakar Allah masu yakan manzon Allah in ka yaki Allah ka yaki manzon Allah in ka yaki manzon Allah ka yaki Allah da bambanci to inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah sakamakon masu yakar Allah wa rasulahu masu yakan manzon Allah bi muharabati almuslimin saboda suna yakan musulmai wa yas'una fil ardi fasada suna tafiya da barna akan kasa da kai dari da yin fashi yanke hanya sakamakon masu yin fashi an yi kattalu in an kama su a kakkashe su aw yusallabu ko kan an kama su a tsire su aw tuqata aydihim ko ku a yanyanke hannayensu wa arjulahum da kafafuwan su min kilafin sabani a yanke kafar dama a yanke hannun hagu ko a yanke hannun dama a yanke kafar hagu wa arjulahum min kilafin aw yunko min al ko ku a kore su da kan kasa ma'ana a sa su a kurkuku ba wai a kore su wani gari ba in ka kai wa in ka kori masifa daga gari ka kai da wani gari kuma ai har yau ka tafi wancan garin ko ba ana nufi wai a kore su daga wani gari a kai su wani gari a'a kurkuku ne wani garin da ba kan kasa yake ba shikenan aw yunko min al ko a kore su da kan kasa ma gaba ki da a jefa su kurkuku shikenan aikin tsaurin rai da rai kuma su ta yin aiki da wuya su ta fasa dutse su ta yin komai a cikin kurkuku din anzalallahu hazi Allah ya saukar da wannan fi haƙƙin ƙurɗayi gari da cikin haƙƙin yan fashi masu tsare hanya. Ta kallama mufassiru na malamai masu tafsiri sun yi magana akan wannan aya. An yi kattalu, au yi kallafu, au su ƙasa a ijihin wa arjuluhun min kilabin, au yi fomin rabi. Kala ba azul mufassiri na ba'ar masu tafsiri suka ce inna au au au au dinnan ko ko ko dinnan da Allah yake faɗa littakayir zaɓi ne. Yanzu hukuma ta kama su an ba ta zaɓi. In ta ga dama ta kashe. in ta ga dama ta tsire su shi ma dai kisa ne in ta ga dama ta yanke hannun dama ta yanke hannun kafa hagu hauyin ko in ta ga dama kuma ta jefa su a bugu ta ce ta daure su daure rai da rai yanzu duk abin da hukuma ta yi yayi in ji wa'yan su masu tafsiri ba haza wannan ma'ana la ya fi fa abadan malamai su malaman tafsiri ga cewa wannan bai inganta ba ba haka Allah yake nufi ba inna marqasiyatu ala wujuhi fashin ma'aikala kala ne abinda Allah yake nufi inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah Allah ya ce sakamakon masu yakan Allah za mu zo in ɗan fashin ya yi kisa a kashe bai ɗauka ba a kashe shi idan ya yi kisan ya ɗauka kuma a tsire shi tukun a sai an zo an ɗaure shi a sama tukun sannan a harbe shi sai an zo an ɗaure shi tukun wancan ba za a iya zuwa ba can wani waje a ɓoye kamar yadda yadda tura din nan za a je a yi masa shokin ya mutu to sai a je a yi masa shokin ko a yi ma allura guba a guba ko waye ya mutu amma inda ya yi kisan kuma ya tsara to yanzu ba allura guba za a yi masa ba ba shokin za a samu ba a sai an zo an ɗaure shi a falwaya kowa ya gani sannan kuma a harbe shi da bindiga shi kuma yanzu haka za a yi masa ɗaure shi za a yi a zuro ko a jikin abu kuma a harbe shi to kaga wannan saba shine tasbihi din aure sallahu din to in kuma bai kisa ba amma ɗauka yi shi za ka san fashi daban take da saka barawo shi barawo kila bai shigo da makami ba ma mai wayo ne dai kawai in ya gani kawai ya saka ya sa aljihu kawai ya yi gaba ba tuka ba zagi shi ba dan bashi da bindiga da banko da komai da haka za ta tabu zafi to in ya yi satan ma bai kisa ba to shi kenan yanzu ba wai yanke hannu kawai za a yi ba a shi sai an datsa hannu kuma an datse kafa to inda ya shigo ma ba da tsoro ya kawai bindigar a gani da komai yadda an sa ihu ya gudu aka kamo shi ai haka bai kisa ba bai sata ba to yanzu kuma ɗaurin rai da rai ne har yau bai ba sauki ɗaurin rai da rai ne shi kuma to wannan aya tana abin da take nufi yanzu masu masu tafsiri suka suka ce ma'anarta inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah masu yakin Allah muharabatullah muharabatullah yaki da Allah la kilo za ta yi ba inna ma muharabatu awliya'i yaki da waliyan Allah shine yaki da Allah ka zo ka yaki musulmi haka kawai ka sa musulmi a gaba su kake ki su kake ta ba da fatawa a kike to da Allah kake Allah kake ta yaki muharabatu awliya'i yaki da waliyan Allah ka zo ka dinga yakan musulmi ka yaki Allah muharabatu awliya'i hiya muharabatu ta'ala yakin waliyan Allah shine yakin Allah saboda hadisi ingantacce bukari ya fitar da shi man adali waliyan duk wanda ya gaba da wanda nake so waliyina fakat azan tu bil harb na buga tambarin yaki na ce mu buga ni yanzu da shi wane mutum kullun da wannan mutane suna faɗa mutane yanzu ko a ne ka ga a unguwa ko wani sai ba ko yanzu a unguwa ga wani ya so Kano Abuja ta zauna an ce ga sojoji na yanzu yan kwanan gora ko a ne ne da suka zo Kano sojoji a kuka gani ko ko yan su da suka zo Kano sojoji din na garin gaba ɗaya ake wuce dan kare dangi ko ya dace in an taɓa soja kuma wa ya ragu civilian kuma ya shiga ugo to to bare ka ji an ce wani ango ya ɗauka nawa abuja ga ga ga ga igogi nan sun dawo ai kwashe kayan da za ka ga gudu to ko ko ita ƙasar ta ji an ce wani ya ɗauka nawa america ga jirgin ruwa nan ya yi lagos jirgin ruwa ne ɗaukan jiragen sama ai haka sai gudu to yanzu in ka ji wani ya ɗauka nawa allah kuma allah ya ce lalle yakin za a yi kaga da ana da hankali wa ne mutum mu ji tsoron Allah kwarai da gaske hadisi ne ingantacce ba ta to dan adam mu musulmi ba mu yarda da hadisi bukari ne da ya fitar da shi yau dai musulmi dai kowa ya dai ba zai ce ba ko ba a kan mazhabar ahlus sunna yake dai ba zai ce da ya daga sahih bukari ba dai to manzon Allah ya ce wanda ya gaba da wali na wanda nake so ma'ana to na yi izini za mu yaki da shi to me ya jawo musulmi su yarda da wannan magana bane suke yakin waliyan kuma suke yakin musulmin ko su abu a'a karatu aka yi musu aka ce musu ƙarya ne ba waliyai bane yan nan fara ne da an nuna musu mutanen kirki ne ta yake su to wani ne sharri ya ɗau qur'ani ya ɗau hadisi shi nan malami ne ya ce ba wani duk addini ba wani dan nan fara ne kawai ba wani wali ha ka ji tsoro a shi ne haka kashe sai ka zaga sai ka waye to kaga yanzu ya cuci kansa ya cuci yayan jama'a ya kashe yayan jama'a kuma Allah ya alƙawari in dai an yi in an yi zagin nan an yi kiyayya nan kuma wallahi za a yi yaki kaga yanzu ya tsokano wa mutane yaki da Allah to kaga ni gashi nan lamura sai dai Allah to masu to fa duk malamin da ya wa'azi ya fatar da mutane fa to ya cuce su kuma laifi fa yana nan da yawa a kansa fa ka a dinga yin karatu ana nuna ƙarya ne ba wani wani ba wani wani mai daraja wajen Allah duk da tsara ne duk da za ka ne ka sa a ta zagin wajiya a yi ta yakan ko ko ba wani yawan musulmi yanzu Allah ba wani daraja ce da shi banza ne kawai ka za ka za a kashe shi ka sa a yi ta jajje sawa musulmi makami a yi ta kashe su ba wannan cin ba ba to ma'anar yaƙi da Allah yaƙi da bayin Allah saboda hadisi man adadi wajiyar faɗaɗa azantu bil harbi duk wanda ya gaba ada ya yi gaba ko an tagadan tagadan din larabcin ka in ka duba wannan hadisi za ka san fassararsa kuma bukhari ya rawaito kitabu wa sunna man adali waliya duk wanda ya gaba da wali na fakat azan tu bil harbi ne mai izini za a yi buga yaki wane mutum ai ce yaki da Allah rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan ahmad bin hanbal ya fita a musnadin sa kuma man ahana bi waliya duk wanda ya wulakanta min waliyina faqad baraza ni yayi fito na fito da ni ya yayi ware kwanjin sa ya ce zai yi naushe naushe ga Allah Allah ya ni kuma zan zama rago sai na nuna mutane na fi karfin sa yanzu ya baraza ni yayi fito na fito da ni ne idan yayin nan muharabatul lahi ashe ga yaki da Allah hiya muharabatu awliya shine yaki da waliyan Allah wa rasulihi da ma'aikin Allah muharabatu awliya illahi yaki da waliyan Allah wa muharabatu rasul sallallahu alaihi wasallam da yaki da ma'aikan Allah aw muharabatu awliya illahi wa awliya rasuli ko da wa'anda manzon Allah ma ya kafa muku to yaki da su masoyan manzon Allah ma yaki da su to yaki ne da Allah duk ma'ana ɗaya ce shine inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ma fi yaki da Allah da in ka yaki Allah ka yaki manzon Allah in ka yaki manzon Allah ka yaki Allah in ka yaki masoyin Allah ka yaki Allah ka yaki manzon Allah in ka yaki masoyin manzon Allah ka yaki Allah ka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'inda suka yi wannan jazaa'u man fa'ala zalika wanda ya aikata wannan an yukatalu a kashe su in sun yi kisan kai a kama su a kashe su au yusallabu ko fa a tsire su in sun yi kisan kan sun yi sata kuma a tsire su a kashe su an suka sa aidiyin wa arjulan ko ko a sata su iban kayan suka yi da suka yi fashin iban kayan suka yi kawai ba su kisan kai ba to har yau dai sai a datse kafa su ta dama a datse hannun hagu ko a datse hannun hagu a datse kafar da a datse hannun dama a datse kafar hagu to arjulan min kila in ko a tsoro suka zo suka bayar aka ga bindiga aka ji tsoro da aka yi hudu suka gudu aka kamo su a ga ba su kisa ba su dauka ba ko to har yau suna da laifi dai to sai a jefa su aka kuku kuma har sai sun mutu an yi kattalu idan ka bata min adin ne ma Allah katala a kashe su idan ya tabbata cewa ɗaya daga cikin su yayi ya kashe nafsar rai fa hukum gul qatl to wanzu hukuncin sa kisa ne aw yusallabu ko fa ire su idan jama'a bainal qatl wa akal mal idan ya hada tsakanin kisa da daukan kudin aw yuslabu sai a ire shi sannan wayu kusalu a kashe shi أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كو أنك أن أنت أو هبون ساباني إذا ثبت أنه لم يقتل إذا ثبت به كسم با ولكن أكذا مالا يا أو كتن دي فهو سارق تقراولي أما هو با إلي شورا قرأي وأن شيء فساتك ففشيش والمحاربة وتوين فشي شددت أن أننت جريمته وتليفنسا فكان السارق shi farawo kawai na gida wanda ba shi da makayi ba shi da komai shi in ya sata kawai hannunsa za a yanke lafiya kalau kuma a ci gaba da harka da shi amma shi ko wannan hannu da kafa duk za a yanke gaba daya ma'ana an an nakasta shi sai ya da zai kara ci gaba ba to ku dau yadu minhu wa hadha tu dau yadu yumna wannan za a yanke hannunsa na dama wa rubul hulli sura kafa sa hagu ta'ziman lil jarimati dan girmama laifin dan a nuna ma laifin ba wasa bane hadha fi haqqi man lan yaqtul wannan ba cikin haƙƙin wanda bai kashe bane nafsan minhum bal akaza malan ya dauki kuɗi aw yunfaw min al-ardh ko ba a jefa shi a kurkuku wanda shi kuma bai dauka ba bai kisa ba amma ya bada tsoro amma ga bindiga a hannunsa ya bada tsoro to shi ko sai a jefa shi a kurkuku kuma a yi matsaurar rai da rai kai fa yunfa ahadun min al-ardh ya za a zaci wannan aya ce kai a kori mutumin daga wannan gari zuwa wani gari la ya ba zai inganta ba annan fi ahadan min al-ardh mu kori mugu daga kasar mu ardullahi wasi'atun kasa Allah tana da yalwa wala ya juzu ba zai yiwu ba anna aniya mu zaci tafsirin wannan aya annahu yunfa min baladin a kore shi daga mu kori mugu daga kasan mu ila baladin zuwa wani kasa innahu madarratu wannan cuta ce alal jami'i ga kowa da kowa ai kuma yanzu wannan kasar da aka kora mugun na ai da ya bata kasar ko ba haka ake ne ba ko ko ake ne ita ce kasar yanzu idan nufiya min baladin idan aka kori dan fashi daga wannan gari wasu duka bi baladin akar aka bashi a wani gari kana babbar rasa zai zama cuta ne ala ahli tilkal balad aw sawancan garin da aka kora musu dan fashin nan to ma ma'ana aujin fawin al me ma'ana a kore shi daga kasa ma'anarsa an yi rubasa fi sijin a kulle shi a cikin kurkuku shine ma'anarsa huwa nasu min al-ard shine korarsa daga kan kasa din kuma arba'atu nau'i hudu ne man akaba malam wanda ya tsau dukiya wa katala nafsa ya kashe rai yuslab wa yuqtalu a tsire a tsire shi a daure shi a kashe shi wa man qatala wa lam ya'qub wanda ya kashe bai dau kudi ba a kashe shi kawai wa man akala malan wa lam yaqtul tuqdaw rijlahu wanda ya dau kudin kuma bai yi kisan ba shi kuma a yanke hannunsa da kafarsa wa man lam yartaki shay'an min hadi wanda bai yi kisan ba bai daukan ba sai dai ya bada tsoro din walakin da kana fi jumlatul muharibin ya shiga cikin yan fashin yuj'al fi sijin to sai a jefa shi a kan kushi kuma daura da dare haza ma'ana wannan shine fasara an yuqattalu yuqattalu in qatalu aw yusallabu in aka zo mala wa qatalu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf in aka zo mala wa lam yaqtulu aw yunqamu min al-ghadab yuba fi sijni illa yathbut alayhi shay'un wannan shine magana fasara ta ذلك لهم خزي في الدنيا Wan- zalika wannan saka jaza'ul maskuri wannan sakamako da aka faɗa dan lahum kizun zullun wulakanci ya tabbata a gare su cikin duniya a nan duniya ولهم في الآخرة azabun azim kuma wai ba sun sha bane ko an musu wannan ba ba wai sun sha ba kuma lahira ko za su yi tabbatar da azaba mai girma ko azabun nari shine azaban wuta إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba dan fashi yana tuba yana fashin sa shi da kansa ya ji tsoron Allah ya zo ya ce ya tuba to shi kenan hukuma ba ta da damar ta taba shi sai dai duk wanda ya san ya zata mun wani abu ya zo ya ce to ya tuba wa Allah na sani amma ni ya daukan min kaza to shi kenan yanzu sai hukuma ta in kayan yana nan a biya in kayan baya nan ya ɓatar da kayan bai filmali a biya in ba kayan ba bai filmali a biya to ya haƙuri zai ka je ka ya haƙuri sai kuma gare ka ta ibada da ranar tashi kama za a yi ba idan bayan da za a yi da shi ya zo ya tuba da kansa to bayan da za a yi ma in ya zo ya tuba da kansa illal ladina tabu sai da wanda suka zo suka tuba min qabla an taqdiru alaihim ko إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا sai dai wanda suka tuba min al-muharibin daga yan fashi din nan wal daga daga masu yakar Allah din nan masu yakar waliyan Allah din nan bayan Allah din nan wal qudai da yan fashi din nan sai dai wanda suka tuba dan kansu min qabla an taqdiru alayhi tun da ba ku sami iko a kansu ba ba ku kama su ba ba wai an kama ya ce na tuba la baka tuba ba yanzu kan kama ka ba tuba an kama mutum amma ba a kama ka ba lafiya lafiya mutum ya zo ya zubar da makani ya zo ya tuba da kansa to shi kenan hukuma ba ta da damar da saka shi min kabla an taqadduru alaihim tun gabanin ba ku samu iko a kansa ba to ya za a yi da su أعلموا أن anna Allah ghafurur rahim sani an ubangiji ne gafara ne lahun gare su ma a tawo duk abin da suke Allah ya yafe musu rahimu bihi mai jin kai ne da su idan raja ahadul muharibin idan ɗaya daga cikin masu yaka Allah da manzo Allah din nan ya dawo wa taba ya tuba kalla an yi kaza kafin a kama shi fa inna wutu qubala tawbatu ana karban tuban wannan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا كنتم كي إيماني دا الله دا منزا الله اتقوا الله فقال ونسوا عن الله bayan da kuna da imanin to a ci gaba da aiki a kara wani tsoron Allah din kuma ai ma'arifa yanzu ka buɗe ka ba ku ji tsoron hukuma Allah bi an tuɗi huhu ku bi Allah wabtagu itlabu ku nemi ilaihi zuwa ga Allah alwasila ta tsani ma yuqarribukum ilayhi abinda zai kusanta ku zuwa ga Allah min ta'atin na daga wata ibada ku dinga yin wata ibada da ba farilla ce akan ku ba nafila ce ku dau wata nafila ku dinga yi dan ta kusanta ku ga Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala tafsir al-kalimatayn Allah ya sanya fasara wannan kalmomi guda biyu shi Allah idan abu ɗaya ne ittaqullaha ku tsoron Allah wa tagu ilayhi wasilatukum min tsani zuwa ga Allah ai ku ƙara wasu takawar dai ittaqullaha bi tarki nawahihi ku ji tsoron Allah ta barin duk abin da ya hana wabtahu ilayhi wasilata ku nemi tsani zuwa gare shi bi amali ma yuqarribukum ilayhi da yin aikin abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba za a ji takawa Allah ya fara da takawa a bar sabo wal muradu bi hauna abinda ake nufi da takawa a nan wajen tarku ma na Allah tabaraka wa barin abin da Allah ya hana ma'ana dafin mafasidi ije farna rigakafi ya fi magani kamar da ake sa rigakafi ya fi magani to yanzu a ture barnar ya fi a ce za a jawo gyara kasa ana barna ana suka ana a yi gyara wannan barna ya ba- ya fi a ce kuma za a rintar su za arziki ko suka za ka rasu ko arziki wani amfanin sa ba a zauna lafiya ba to ije barna kabar abin da Allah ya hana shine farko kafin ka ce za ka nemi abin da Allah yake so kuma ko baka iya wata nafila ba ko baka iya ibada ban kawai abin da Allah ya hana ai ka yi ibada ka yi nafila da baki da amma sai kana ta barna kuma kana ta cewa kana nan kana nafiloli to kuma me amfani su to dab'ul mafasidi ije barna muqaddamu shi ake gabatarwa ala dalbil masalihi abu sa jawo gyara dan haka ko ka ce za ka gyara abu wanda zai ce ai ni gara ne niki saboda ƙasa ana zalunci ana kaza kaza shi ka nake wannan to idan aka lura gyaran nan naka zai jawo ɓarnar da tafi yanda aka da to bari yanda abin yake bari yanda abin yake ba a yi ta rura wutan ai gwara a yi ɓarnar har a bai gari na zai ta gyaruwa ta lalacewa yake ta taɓarɓarewa yake to in an ce za a yi gyara aka ga zai jawo ɓarnar da gwara ma ba a taɓo wannan ba to a bar shi ma yanda ake haka akan aje a taɓo abun da kuma gwara ma ku ce ina gwara ma da to wata guri da yin wasilata ku nemi tsani zuwa ga Allah i'malu da'atun ku yi aikin na da'o'i bin Allah to karribu kun ku dinga yin aikin mai kyau wanda zai kusanta ku ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa Allah zulfan kusantawa alwasailu aminuka ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa Allah ittalafu fiha malamai sun yi sabani cikin ta kowa ya kawo wa'ansu abubuwa ya ce su ne tsani kuma saboda hadisansa kuma su ne din faqalu malamai suka ce kullu amalin duk wani aiki ya amalu hul insan da dan adam zai aikata shi min nawafil alkhairi na nafilolin alkhairi ba farilla ba nafila yakunu wasilatan zai zaman to tsani ne bai da kowa bai Allah ta tabaraka ta wani zai shiga wajen Allah ta azumi wani za ga ibada azumi ya iya azumi amma bai iya sadaka ba bai iya karatu bai iya sallah bai iya ba shi kenan yanzu nafilolin azumi ya zama matsani zuwa wajen Allah wani kuma ya ci Qur'ani da karatun Qur'ani da amma bai iya azumi ba bai iya nafilolin sallah ba bai iya kuma ba shi kenan wannan ma ya zama kofa zuwa ga Allah wani sadaka ne kyauta ne wani kyauta ne kudin sa dai kaban za ne a wajen sa zai ba da sadaka amma bai iya karatu ba bai iya nafila azumi ba bai iya shi kenan yanzu wannan wancan ne kofa sa zuwa ga Allah zai haɗu da Allah sana wani kuma ma duk da iya wannan ba amma mutumin kirki ne bai damu kowa shi bai ba a dame shi ba shi bai damu kowa ba la darura wala dirara to shi kenan wannan ma tsari ne zuwa ga Allah zai shiga wajen Allah ta haka kowanne musulmi Allah ya sa kofofin shiga aljanna da yawa kar ai ta kashe wa mutane kofofin shiga aljanna mutane su ta iban alheri ta iban abin kirki tsari wanda zai kai su wajen Allah sai ka zo kai ta su sun yi bid'a sun yi wani wannan duk sharri ne wato duk a daina ibadoji a daina azumin muka a daina lafuloli sai farilla sai farilla farilla samu da muna yin nafulan ma nafilolin nan da muke ko ba su da komai sai ranar tashin kiyama idan an duba farillan ba ka cika ba Allah ya ce a cika ka da nafila ai ya ishe mu ranar tashin kiyama ya zo hadisi gangariya Allah zai ce a duba sallar bawa na malaiku ce wallahi ba ta cika ba Allah ya ce yana da salloli na nafila a ce a Allah ya ce ku cika da ita sai a cika Allah ya ce a duba zakka bawa na a ce ai ba ta cika ba Allah ya ce yana da sadakoki na nafila a ce Allah ya ce ku cika a duba azumin zuwa mazana na bawana a duba ce ai bai cika ba Allah yana da azumukan nafiloli a ce Allah ya ce ku cika to in duk hana mutane nafila bid'a ne bid'a ne bid'a ne ka ai ka ai ka ai ka ai duk hana nafiloli sai farilla ko sai suka zo na farilla ba ta cika ba wannan farilla ta mu muna sallar din zuciya na kasuwa ko zuciya tana wani maki na ne wani kaza kaza ko iman din kaza ko kaza kaza ya ta ji na ta ji to mu sai nafiloli mu sai Allah mu sai nafiloli mu dau yanda za mu iya manzo Allah ya ce mu dauka dan yanda za mu iya mu dawo muna yi inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah ba zai gaji ba dai har sai dai kai ka gaji mu sai nafiloli kawai wani ya zai ce zai ka mana wani karatu kan ni nafila bi a ce ai farilla ce ba ka da yanda za a yi ka tsara komai ko ka zo da komai sai abin da manzo Allah ya faɗa amma nafila kowa ya yi sai annabi ya ce ma kai kawai nawa ne suka yi nafila a gaban manzo Allah ko bai ce komai ba an ta da sallah ana sallah manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu wani ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran ayyaban mubarakan fihi shi kenan aka idan da sallah manzo Allah ya ce kai waye na ya faɗi wani abu aka ce gashi gashi gashi gashi ya faɗa shi ake laifi manzo Allah ya ce mala'iku ne wajen dubu saba'in naka sun zuwo da gudu kowa yana kokarin shi zai canje ta kai wannan yana da kyau yanzu annabi ne ya koya mawa wannan ka yi shi ma a cikin sallah a kuma annabi ya tabbatar da shi malalla ya ji wani yana addu'a Allahumma ya ahadu ya fardu ya man lam yalid ya samadu ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad malalla ce kai wannan yayi ya roki Allah da ismal azam ba annabi ya koya min ba amma dai annabi ya zo da qul huwallahu ko amma yanzu wannan addu'a shi mutum na shi ya tsara kayansa اللهم يا فرد يا وسر يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفانا اما ظل يا والله يا روك الله باسم العظم sai da aisha ta ce da manzo Allah ya rasulullahi ni gisman azudin nan da kake ba wa maza mu ma ka ba mu ita a yarinya ce ke ba za a ba ki wani ba yarinya ce ni ko shi kenan ta take sai ta yi wa alwala sai ta zo ta kama ta kalli gaba sai wa Allah ya kira ni ce ab abin da kika nema muka hana ki gashi nan kin samu gashi nan Allah ya baki abin da kika nema muka hana ki gashi nan kin fade shi zaidu ne harisata manzo Allah ya aike sallallahu alaihi wasallam kan fashi ya kare shi wannan bashi ya kare shi shi kenan zai je ce kashe ka zai kawai ba kai mabiyin mutumin nan da ya zuri ba bane ai ba ku da kashe ku ce to don Allah ka bari na fula yake kowace tsiyama ka yi shi kenan ya nafula ya daga hannu Allahumma ya wadudu ya wadudu ya zal arshil majid ya mubdi ya mu'idu يا فعال لما يريد اسالك بنور وجهك الذي ملا اركان عرشك وبقدرتك التي كذبت بها جميع كذبك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا جاس المستجيبين اجسني لا اله الا انت يا جاس المستجيبين اجسني لا اله الا انت يا جاس المستجيبين اجسني sai ga wani irin mutum daga sama akan wani irin doki da takobi ya zo ya raba wannan mutum biyu ya kashe shi sai wannan mala'ika da ya zo sai ce da zaidu kai sai ka zo Allah wace irin addu'a sai haka ina bayan al'arshi Allah ya ce in na bari a kashe ka zai shafe daga cikin mala'i tun daga bayan al'arshi na ko gudu sai ga ni a gaban ka sai ko na irin addu'a ce haka to wallahi ni ban san ni ma ne na ce ba ni dai kai na ji Allah ya ba baki na na faɗi wani karatu tuga ya abu kike to kariya ta da kyau kar ka bari ta abu sai da yazo wajen manzo Allah ya ce rasulullah ka ji ka ji yanda aka manzo Allah ya ce karanta min ji ya karanta manzo Allah ya ce Allah ya baka ismul azim mazalla bai ce bid'a ni na koya ma kaza kaza kaza kaza yau ai ka lalata kaza bid'a wai komai in ba annabi ne ya faɗa ba wai ƙarya banza duk an hana mutane ibada ƙarya ne kowa ya ɗau aikin alkhairi wanda zai iya amma kattaki yin farilla da zai kace za ka ja nafila ya wanda zai biya ba shi ba yi sadaka kattaki yin farilla ka je ka ta jaji ko nafiloli wanda bai biya ba shi bai yin nafila bai bai yin bai yin sadaka amma ka yi tsallan ka sosai sannan ka jawo nafiloli ka zo ka karbi zikirai kana kala ga su nan ana ta yi ka karba ko wani ya ce a bida ne kai ita yi ta cewa kaza kai kana yi aje lafiya a gani inda mamati yoran ran da aka je gaban Allah a san waye kaza to kowa ya riƙi wasila to haka dai ga annabin akan ƙasa amma ga shi waɗansu daga cikin sahabbai suna shirya waɗansu abubuwa na nafilai kuma za Allah ya tabbatar da su wanda ake ki wanda shi ne bid'a irin wanda waɗansu sahabbai suka yi eh ke shi ya daina aure shi ba zai tsara aure ba haka zai ta ibada har ya mutu eh ke shi kuma ba zai tsara cin abinci da rana ba azumi zai ta yi har ya mutu azumi zai ta yi har ya mutu to kaga wannan sun jawo kan sun jawo alheri sai wannan ko ba a gaya ma karatu bid'a ne kaza kaza sai ma kasan da ga Allah ya ce musu wannan ba hanya ba amma mutane suna ta aikin alheri ai ta batawa ai ta batawa to ai a nemi wasila yutabu ilayhi alwasilata a nemi a nemi tsani kowa ya dau aikin alheri kuma kowa ya dau wani aikin alheri wanda zai iya sadaka ya ta sadaka ko ba shi da za ta shigar da shi aljanna wanda azumi zai ta yi ta yin azumukan nafila amma a ko ta kofa in ya gama shiga ba wanda zai isa ya shiga wanda sadaka kudi wanda nafilolin sallah akwai masu yin raka'a ɗari akwai masu yin raka'a dubu sai ka zaɓi wanda kake so wanda kuma wata ɗariƙa ya ɗauka ya ta wani zikiri zai ɗauka zai samu lada zai sanar da Allah lami lafiya zai mutu yana la ilaha illallah shi kuma mai zagin sa zai mutu yana iyo wannan an gani ba adadi ka je ka kalli wanda ake cewa dan bid'a nan mai zikiri in zai ya kalla da ya zai mutu za ga ya mutu yana da yawa mutane suna ga mana mun yi azu wallahi ni ma kakana wallahi da zikiri ya mutu su to kai ka lalace kakanka da zikiri ya mutu amma bai ka lalace sai yanzu mutum ya mutu da zikiri ka ce wannan ne ka mutu kai baka mutu kana ihu kuma ka je ka tambayi likitoci ka ji su gaya maka to alƙi wato wasila duk gaba ki to yana daga cikin kullu amalin salim duk da baki da ga Allah ku samu da tijai su je su gaya wa masallacin can cewa muna yin ko ba baɗin na tashi da kai don Allah ba rigima ba ne amma don Allah galibi muka yi tafsiri ka gani sun ji ba ba su ji ba amma kuma da karatu ba ne suke sa sai lokacin sallah na yanzu kuma lokacin tafsiri su dinga sa mana tafsiri irin wannan in sun ji to in ban sun ji kuma shi ke to Allah ku tashi ba bada sai da kai je ba faɗa za ku yi ku ga musu ta da wani abu in ku je ba ba kacci da ne kai eh kuma yana shiga cikin karatu ba haka suke yi ba in tafsiri ne da shi ana yi ba haka suke yi in kuma sun ji shi ke nan ku kare maganin da Allah zai yi mu da su kuma to shi kenan imalu da'ati yi ayyuka tuqarribukum ila Allah da za ta kusantar da ku wato zuwa ga Allah zulfan kusantawa alwasailu wato tsaninnika ila Allah tabaraka wa ta'ala zuwa Allah iktalafu fiha malamai sun yi sabani a cikin ta fa qalu sai suka ce kullu amali dukkan aiki a madafin insan da dan adam zai aikata shi yin nawafilin na daga nabul kullu ne na alkhairi ya kunu wasilatan zai zama to tsani bainahu wa bain Allah tabaraka wa ta'ala tsakaninsa da Allah wa qara'ana fil qur'ani mun karanta a cikin qur'ani salasa ayatin ayoyi guda uku kullu ayatin dukkan ayoyi ta bambanar wasilatan ta tattare wato tsani ila Allah tabaraka wa ta'ala aya ɗaya ta ce Kudin kun tuntubun Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni manzon Allah yuhibbukum Allah Allah zai so ku kaga ga tsani zuwa ga Allah guda daya in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan ka hau tsanin da zaka samu soyayyan Allah tabaraka wa ta'ala alimna ya muka sani anna ittiba annabi bin manzon Allah fi jami'il aqwali cikin dukkan maganganunsa wal af'ali da ayyukansa wasilatin tsani ne su qabibu biha al-insanu da take kusantar da dan adam ila Allah tabaraka wa ta'ala wasilatin su qabibu al-insanu da take kusantar da insanin dan adam ila Allah tabaraka wa ta'ala wa qala kuma Allah ya faɗa a cikin wata aya kuma wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ka hakurkurtar da kanka ka zauna tare da mutanen da suke kiran sunan ubangijin safa da yamma suna neman zatin Allah ne dan Allah suke zatin Allah suke kuma sun samu Allah ala dalil man zakarani to kaga wannan kuma shi ma tsani ne na zikiri to kaga wanda ya riki wani zikiri da izini yake yi to shi ma ya riki tsani da zai je wajen Allah da shi sai musahabatu salihina zama da bayin Allah mutanen kirki zama da bayin Allah shi ma tsani ne zuwa ga Allah Allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya wata bi sabi sabila hanyar man anaba ilayya man raja ilayya wanda ya komo wajena musahabatu ahli zikiri zama da masu zikiri wal arifina da arifai shi ma tsani ne da yake kusantarwa in ji Allah tabaraka wa ta'ala hala ahadu sabirina sai daga cikin bayan Allah ya faɗa inda mauti wajen mutuwarsa usiku ne muku wasiya bi taqwa wallahi da jin tsoron Allah fi sirri wal alaniya da sarari da koyi wannan ma tsami ne wa bi qillati ta'am da karanta abinci ba kai ta sake ciki da abinci ba ba za ta iya tashi kai ibada ba ko kuma ka zauna da yunwa ta kuma ka kama ka daidai yanda kai zai zama ma lafiya wa qillatul manami da karancin bacci kake yi ta sharɓar bacci da ta sharɓar bacci sai zuciya ta mutu bacci dai na gwargwado an ce duk wanda ya baccin awa uku a kullum ya biya hakin bacci ko kuwa ka kwanta tun daga isha zuwa asuba shikenan ka biya hakin bacci to wa illatul kalami da karancin surutu kaka dinga yawan surutu yana kekashe zuciya sai dai inga lazura sai dai karatu ko wa'azi ko wani abubuwa ko ka eh hira sai da dole sai an yi ta dai amma ba ka zama ma a ce kai yau wajen yayi shiru saboda wani baya nan amma in dai wani yana wajen aiko kai har an ma ma ce da kai dan surutu ne kai to zuka ta kai kace din nan wani jiranin ma'asi da kaurace wa sabo to alhamdulillah sai goran Allah ta kuma duk muji irin su dai Allah ya tabbatar da mu akan Allah ya ba mu tsani da fursa annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم